الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالمحبة والكل za ku ji wannan fasali wadda zai magana a yadda Allah ya fifita annabi wajen mai da hiya habibun layi da kuma kalilun layi na'am
جاء بذلك الآثار الصحيحة واقتص على ألسنة المسلمين بحبيب الله ja'at bizalika da wannan fifitawa al'asar sahiha hadisai ingantattu sun bayyana waktusta an keɓi wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam alal sunnatul muslimina a dangane da alal sunnatul hariyar musulmai bi habibillahi za ka ji ana cewa habibullahi masoyin Allah duk wanda ka ji habibu Muhammadu ne haka abin yake Mm.
أكبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الكذب وغيره عن كريمة بنت أحمد حدثنا أبو الهيثم وحدثنا حسين بن محمد الحافظ سماء عليه حدثنا القاضي أبو الولي- أبو الوليد حدثنا عبد بن أحمد حدثنا أبو الهيثم حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو آمر حدثنا فليه حدثنا أبو النرر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yin da koro isnadan hadisi ya annabi yake cewa mm, لو كنت متخذا قليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر lau da dai kun da muta gidan kalilan zan riƙi wani a matsayin badadai gairar rabi wanda ba ubangiji na ba ladda gado da abubakar ne zan- zan riƙe yi badadai na to amma hakan baya yiwa annabi badadayinsa Allah ne Mm.
وفي حديث آخر Mm.
وإن صاحبكم خليل الله to a wani hadisin yace yi annabi badadayin Allah ne Mm.
ومن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Mm.
وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا وعن ابن عباس رضي الله عنه قال جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه
sabon manzon Allah sun taru suna zaune ana fadan ji a kofar gidan wannan annabi namu ba komai ne ya zaunar da su ba sai dai suna sauraro su ga fitowar wannan annabi namu ya aka yi قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمع يتذاكرون فسمع حديثهم kala fakar da yayin da annabi ya fita hata idza dana minhum yayin da annabi ya zo kusa da su sami'a hum ya ji yadda zakaruna suna muzakara fa sami'a hadisin annabi ya ji zancen su na'am فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا kana barun yayin wasu suka ce abin mamaki ajaba inna Allah Allah madaukakin sarki idda kaza Ibrahim min kalbi ya riga annabi Ibrahim daga halittar zakalilan badadai na'am وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما
wa qala al-akhar wasu suka ce maza ai wannan ba yini abin mamaki ba bi ajaba ba wannan yini abin mamaki min kala ba ka ga Allah yana zance da ne Musa ta kalimar zantarwa mhm.
وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه
wasu sahabban suka ce ta ga annabi isa shi zancen Allah ne kuma wa kalimatu kuma wa ruhahu nun bayin tsarki ne Mm.
وقال آخر آدم اصطفاه الله wasu suka ce ta ga annabi adamu nan shi zaɓi ne na Allah tunda Allah ya ce inna Allah haɗa fi adama wa nuwan wa ali ibrahima fakaraja alaihim fakaraja alaihim fasallama sai annabi ya fito ya ce da su assalamu alaikum Mm.
wa qala qad sami'tu kalamakum wa ajabakum annabi ya ce to zancen naku din na ji kuma abin mamakin naku da ya kayatar da ku annabi ya ce kuma din na saurara Mm.
إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك inna Allah ta'ala kaga Allah madaukakin sarki yadda kuka ce ya zaba annabi Ibrahim bada da yin sawo wannan magana kazalika haka yake na'am وموسى نبي الله وهو كذلك anan Musa da kuka ce naji layi tunda Qur'ani ya ce mun gana da shi to Allah ya ce ko kazalika haka nan yake Mm.
ألا وأنا حبيب الله ولا فكرا Allah ya ce ma'anan na'am a wani ruwayan mai ce wa Isa ruhullahi wa huwa kazalik wa Adamu izza bawallahu wa huwa kazalik sai ce ala ma'anan na wa ana habibun lahi annabi ya ce ni ne masoyin Allah wala bakara ba da alfahari na faɗa ba Mm.
وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فكرا annabi haka ya faɗa Mm.
وأنا أول شافع وأول مشافع ولا فكرا Mm.
وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي Mm.
فيدخلي- فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين wala fakara Mm.
وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فكرا Mm.
وفي حديث هريرة رضي الله عنه نعم من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نعم إن اتقاتك قليلا فهو مكتوب في التوراة بيب الرحمن Gabaji na cewa Allah ya ce yadda na rike ka kalili a rubuce ki a taura a rubuce ki laiza ya ce na rubu- a a rubuce ki a taura laiza habibu na ne aka ce a taura na نعم ح- ح- حبيب الرحمن قال القاري أبو الفرج وفقه الله alƙali yana cewa اختلف في توسير الكل وأصل اشتقاقها
malamai da yawa suna zabani a bazaran kulla ɗin wa azalu ijiƙaƙiya da yadda aka ƙago kulla suna فقيل الكليل المنقطع إلى الله الذي ليس في انقلائه إليه ومحبته له اكتلال ko da ko yanzu ka ji an ce kulla ga mutum to sai ka yi tunani ka gani wanda ya tafi akan sau da yawa mu a nan mun fi cewa abubakar kulla yawwa to amma kuma in ka ji kulla din ibrahim shi ma kulla ne tunda yanzu ibrahim kalilin lahi ne kuma idan an sake ce da kai kulla to annabi ne eh a ce da annabi kulla muhammadu in ka ji kulla muhammadu ne in ka ji kulla ibrahim ne ya ba a ce kulla abubakar ne amma mutanen sun tafi akan abubakar ɗan yake kalilu annabi ya zage ta abubakar kulla to amma ba haka abin yake ba Mm.
فقيل الكليل المنقطع إلى الله الذي ليس في انقلائه إليه ومحبته له اكتلال To, amma mana ya gaya mana wakila alkalilu wato asalin kalilu ɗin nan ne ko wa ƙalabarin asalin kulla istizbawu nan ne ko baka zo nan ba na'am wa asalin istiqaqi wakila alkalilu in qada ila Allah shi kalili wanda ya yanke ga Allah allazi la zabi in kidahi ilayhi wa mahabbatu lahu kilalan babu wani sirrikawa tsakanin kurin Allah kadai ya zage cewa kalili wakila الكليل المقتص ai kalili dan almugazzazu zababbe واختار واختار هذا القول غير ai واحد ba malami ɗaya ne ya zabi wannan kauli ba وقال بعضهم أصلهم ال- أصل الكلة الاستفاء ai a wani kallon ba komai wani zabuwa yi ne kalla din na'am وسمي إبراهيم خليل الله an zaba na Ibrahim bada ɗayan Allah Mm.
لأنه يوالي فيه ويؤادي فيه domin zai so ka zai so kan kana son Allah idan zai ji ka zai ji ka idan kana kin Allah وقلة الله له نصره وجعله إماما لمن بعده
wa kullatul lahi da kaga wato kalilantakan Allah ga Annabi Ibrahim nazara wuce makon da Allah ya masa ne ala aduhi ga makihinsa waja'alahu Allah ya sanya imaman shugaba liman ba da hu ga wanda ya biyo bayansa dan ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama na'am وقيل الكليل أصله الفقير المهتاج المنقدع wakila wani kaunin alkalili din asalahu asalinsa alfakiru marashi almuhtaji mabukaci almunkari wanda ya yanke bukatar sai mai da ita zuwa gurin Allah na'am مأخوذ من الكلة ai an rike ta ne daga kalla daga kulla na'am وهي الحاجة ita ce bukata فسمي بها ya إبراهيم kama jani Ibrahim da wanda ya yanke bukatunsa baya nema a gurin kowa sai Allah na'am لأنه كسر hajahu حاجته على ربي
kaji wanda ya takaita bukatarsa babu kowa ba izuwa ga mahalicinsa وانقضى إليه kuma بهمه gaba ɗaya ya yanke da himmansa gaba ɗaya ba yi da aiki sai bin Allah ولم يجعله قبل bai غيره san ya yi zuwa ga ɓangaren waninsa ba إذ جاءه جبريل وهو في المنجليق ليرمى به في النار yayin da jibril ya zo ya same ya kan majajjawa الله أكبر ana irin jefa ya au zuwa ga wuta a lokacin nan ya yace da hi فقال آه لك حاجة wai kana da bukata ne a guri na قال أما إليك فلا ya ce a'a in dai abun ka ne ba ni da bukata sai dai abun Allah cewa ya hasbi Allah wa ni'mal wakilu na'am وقال أبو بكر بن هورك mala abubakar dan huraki yana cewa القلة صفاء المودة التي توجب الاكتساس بتكلل الأسرار kulla abin da ake nufi da kulla ai sabawul mawadda ta ce soyayya allati tujibul iktisaz wanda tana wajabta kebuwa bi duka lil azrari da kuma shigar da surrori a cikin sa وقال بعضهم أصل القلة المحبة wasu malaman suka ja kulla din ita ce dai mahabbar ومعناها الإسعاف والإلداف والترفيع والتشفيع ma'anansa al'isa'ahu shine zartar da bukata ba da wahala ba al'ilƙawu tausasawa wajen taimako bisa ga neman tausasawar wato rafai da kuma ɗaukakan darajar matsayi wata shafi da neman ceto وقد بين ذلك في كتابه تعالى بقوله Qawlihi, Allah madaukakin sarki alqur'ani mai girma to Allah ya bayyana mana na'am وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم kaji na'am ba wajaba أوجب للمحبوب أن لا يؤاخذ بذنوبه to ba wajaba Allah Allah ya wajabta ta tabarkin ishara wanda yake mufahami min al-ibarati gaba da fassara lil mahbubi kaga an ce wannan habibi masoyin Allah an layo wa kazo Allah ba zai rike yawa bi zunubi ga abin da ya aikata qala hadha هذا والخلة أقوى من النبوة wa qala Allah subhanahu wa ta'ala hadha anan ma gane cewa wannan kaga kulla kalilan daga aqwa shine mafi karfi min annabuwa ga annabta من البنوة لأن البنوة قد تكون فيها العداوة min annabuwa da can yanzu ko
بنوة بنوة bunuwa ne bunuwa ne
بنوة
bunuwa ce na kai نعم to namu ne dan كما قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم to kaga bunuwar kenan wannan ولا يصح أن تكون عداوة مع كلة Wannan adawa tare da kulla baya kasancewa فإذا تسمية إبراهيم ومحمد عليهما السلام بالكلة fa'iza a wannan yayin ne fahina izin ake nufi tasmiyatu ibrahim ya ga aka ambaci annabi ibrahim da wannan annabi namu da kulla da badadayin jaka in إما بإنقضائهما إلى الله ko saboda yankewansa zuwa ga Allah bil kulliya kenan na'am ووقف أوائدهما da عليه kuma tsaye da bukatunsa zuwa ga Allah madaukakin sarki mm.
والإنقضاء عمن دونه wanda in kira da yankewa amma duna ga koma bayan waninsa mm.
والإعراب عن الوسائل والأسباب wal idrabi da kau da kai ana la wazaidi tsanantuwa wal asbabi da dalilai mm.
أو لزيادة الاكتساس منه تعالى da لهما kuma ko da tsari na keɓuwa minu a gari Allah ta'ala lahu ma ga shi annabin namu da annabi Ibrahima.
wa kafi ildafihi Kuma indahuma da koyayyen tausasawar Ubangiji inda huma nan gare su.
wa ma kalala bawadinahuma min asrari ilahiyatihi Kuma ka laɗa da abin da ka lala ɗin ai ka laɗa ne, da abin da ya cuɗanya, ba waɗi ne ma zuciyarsu. Min israri daga sirrori a sirari sirrori al'ilahiyyati, ai anwarin samadaniya kenan.
wa makanuni guyubihi wa ma'rifatihi ko makanuni da abin da aka taskace guyubihi na gaibobin Allah wa ma'rifati da kuma sanin Allah zatin Allah da sifofinsa aw listifaihi ko lahuma kuma istisba'i ai iktiyarin Allah subhanahu wa ta'ala lahu ma da zabin da Allah ya musu a gare su biyu واستفاء قلوبهما عمن سواه حتى لم يكاللهما حب لغيره ko kuma idan ba haka ba wasu zibayi haulin zibayi ko kuma saboda tatuwa kulubi ma na zuciyar su bin amman siwahu ga wanda ya wanice shi hata lam yukallilu ma har ma ya zama babu wani tsakani da a ce zai shiga hubbu ligari san wani eh zuwa zuciyarsa san Allah ne san wani ba zai shiga zuciyar annabi Ibrahim ko annabin namu ba ولهذا قال بعضهم الكليل من لا يتسع قلبه to لسواه kala baron wasu suka faɗa alkalili hi kalili man la yadda zai galba wanda zuciyarsa baya yalautuwa liswahu wani Allah ya ga zuciyar
وهو عندهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا كليلا لاتخذت أبا بكر كليلا لكن أخوة الإسلام kaji shine ma'anar maganar sa saboda san wani baya da za a yi ga zuciyar sai ce dan wani na addinin islama
واختلف العلماء أرباب القلوب أيهما أرفع amma malamai sun yi sabani arbabul qulubi ma abuta hankali zaka ce ba i- i- u- iyayen gijin hankali masu hankula ne eh ai kaman zawal uqulu ake nufi ayyuhuma wani ɗayan su biyun ne kalilin ne ko kuma habibullahi din arba wanne yafi daraja Mhm.
درجة الكلة أو درجة المحبة darajan kalilillahi din ne ko darajan habibullahi wanne yafi daraja Mhm.
فجأة فجمع نعم فجعلهما بعضهم سواء wasu ka ce kai duk daidai ne amma ka ga da duk daidai nan suna dai za a ba su aiko tunda sunan ya sha bamban ba yadda za a yi su zama ɗaya
فلا يكون الحبيب إلا كليلا ولا الكليل إلا حبيبا Kaji. wala ya kone da kalil habibu ba yadda za a mutum ya zama habibun layi sai dai kalilun layi ko ba yadda za a mutum ya zama kalilun layi sai dai habibun layi lakin na ho كسى إبراهيم بالكلة ومحمدا بالمحبة kaji ba da banza ba sai dai an keɓa annabi ibrahim bilkullati da kalilan takan wa muhammadin wannan annabi namu an keɓe bil mahabba da kuma habibullahi
وبعضهم قال درجة القلة أرفع wasu malaman suka ce a a darajar kalilullahi din nan arbau shine mafi ɗaukakan martabatul mahabba eh darajar ya fi ɗaukaka واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا قليلا غير ربي عز وجل sai suka kawo hujja da wannan eh da wannan magana na annabi da ya ce da zan riki wani to da ya faɗa haka فلم amma يتخذه bai riƙa ba وقد أدلق المحبة لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم ba kuma hakika an sakar da kalmar muhabba din da ba da ma ita ce batula wa bana ya da yayanta guda biyu Hassan da Husaini da Usama dan Zaidu wa gairihim da wani wayannan وأكثرهم جعل المحبة أرفع من wa الكلة aktsarahum mabi yawan su na malaman ja'ala al mahabba sun sanya habibullahi din nan arafahu darajatin shine mafi daukakan daraja minar kulla daga kalilullahi din ya aka yi لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم kaji ba da banza ba li'anna darajatul habibi nabina kaga darajar masoyin nan habibullahi annaban mu arba'u shine mafi daukaka min darajatul kalili ga darajar kalili din nan annabi ibrahim alaihi salam وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب wa asalul mahabba asalul mahabba dan an rike yi ne almailu karkacewa ila ma yuwafiqul muhibbu abin da zai fi dacewa wajen so
ولكن هذا في حج من يصح الميل منه والانتفاع بالوفق walakin na ba da banza ba haza wannan kuwa fi haƙi daga haƙin manyan siwul mailu wanda karkacewan ya inganta minu a gare yi wal inki fi hainam نعم والانتفاع da بالوفق kuma amfanuwa wajen dacewa وهي درجة المفلوج shine darajar ababen halitta فأما الخالق فمنزه عن الأعرار rafa ma kaliba ma mahalici sarki Allah kuma na zawon sarki ne da ya tsarkaka anil agrabi ga bujire-bujire babu wani abu da zai bujiro masa فمحبته لعبده تمكينه من سعادته amma idan an ji an ce Allah yana son wane habibullahi to ba da banza ba li abdihi tamkinuhu tabbatar da bawan nasa ne min sa'adati daga arzikinsa da abin da ya kaddara masa na yi masa da'a da ibada وإثمته وتوفيقه da kuma baiwa bawan nasa kariya da bayi dace shine ma'ana وتعية أسباب لقرب kuma da tattalin masa dalilai na neman kusanci zuwa ga hi Allah وإضافة رحمته عليه وقصا- وقو- وقصا- وقسواها da kuma irafatu zuba masa sheka masa ramadi ramasa alai a gare kaji wa kusuwaha da nesantarwa wanda yake nesa ma jawo ku zai ne kusuwaha كشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه kaga wani hujubu sai Allah ya yi hijabi an kalbi gabanin zuciya ta sa eh kaji hata ya rahu har ya samu ganin sa bi kalbi da zuciyarsa وينظر إليه ببصر kuma بصيرته wayan biri da ya samu ganin sa idan an masa tajalli bi basirati da idaniyar zuciya ta sa فيكون كما قال في to الحديث kuma sai abin ya zama kamar yadda hadisi ya zo la yazalul abdu yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu sai ya zama haka فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به to fa idza yayin da ahabbata hu Allah yace na soyi kuntu zama hu sai na zama jinsa alladhi yazma bi wanda zai ji da shi wa bazaru na zama ganin sa alladhi busiru bi wanda zai gani da shi wa lisanu na zama haryansa alladhi yandubu bi wanda zai hurici da shi
ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله والانجداء إلى الله wala yan bai bai kamata ba an yi famu a ce an rufe mina an- an fahimci mina haza daga wannan cewa sai dai tajarrudu lillahi tsiraituwa ne ga Allah zuciya ya tsiraitu ga Allah Al- wal inqidau ila Allah kuma ya yanke ya koma ga Allah والإراد عن غير الله kuma ya bar ya bijire ga wani Allah duk wanda ba wani Allah zuciya ya rabu da ita to yake nan mutum sai ya zama soyin Allah wa zifail qalbi a tace zuciya lillahi ga Allah kadai da ikilasi to in zuciya ta zama Allah kadai take dubawa komai zai kyau kamar yadda masana suke faɗa la kadar bi ba da hisiwa wa kama ƙarar arifu billahi ibn fadir walau kadaran libi siwa ka iradatun ala kadari zawon hakam tuziridati aya ce da zuciya ta wani ka zai fada wallahi ni zan yi hukunci a matsayin na yi rida kullum zuciya ta a cikin ta kai ne ya Allah
نعم وإخلاص الحركات لله kuma mutum ya zargage harka kaman sallah kaman azumi kaman zakka da abin da za ka yi to kai dan Allah in za ka yi dan Allah to za ka zama masoyin Allah kamar yadda annabi Ibrahim ya faɗa ya ce inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamatiya ba ga kowa nake yi ba fa lillahi rabbil alamin kuma sannan ya koma ya kawo ya kore ya ce la sharika lak ya ce kuma wa bi zalika umir eh da wannan aka umarce mu ayi abin dan Allah كما قالت عائشة رضي الله عنها ummina ayya tana cewa كان خلقه القرآن برضاه يرضى وبسخطه to يسخط kaga ɗabi'ar annabi alqur'ani ne da abin da alqur'ani ya dade ya annabi ya yadda abin da qur'ani ya ga annabi ya ki to haka ɗabi'ar sa take mhm ومن هذا عبر بعضهم عن الخلة بقوله to wani hada daga wannan ne a bara baran wasu kai bazara anil kulla da kulla din bi kauli da faɗa ta sa mhm أنت كللت مسلك الروح مني وبذا سمي الكليل كليلا
ya ji kat ta kallanta hakika ka tsatsar ma ka shi shiga maslakar ruhi mashigan inda dai yake hijami ni daga gare ni wa biza dalilin wannan ne sun ne da kalilu aka ambaci annabi Ibrahim kalila da badadai fa idza ma nabaqtu kunta hadisi wa idza ma sakartu kunta galila
fa idza ma din za'ida ne na ɗabdu in anka yayin da na yi hurici a kanka kunta hadisi ni banda kai ba zance na eh zance na kurin Allah ne wai za sakata duka yayin da na yi shiru kunta galila zuciya ta tana tafarfasa tunaninka take yi shine galila tafasa
فإذا مزية القلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم
فإذا يا يندر maziyatul kullati aka samu darajar kalilantaka akan haka wa khususiyatul mahabba da khususiya na mahabba hasilatu mai saduwa linabi na ga wannan annabi namu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima dallat alaihi al-atharu sahihatu al-muntashira shine abin da ayoyi ingantattu wanda suke daidaituwa suka hadar al-mulaqatu بقبول من الأمة وان كربا دا غورن الأمة وكفى بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كاجي الله يفدا هكا أبا أهل التفسير أن هذه الآية لما نزل قال الكفار yayin da wannan aya ta sauka kamar yadda ya zo ga malaman tafsiri sai kafrawa suka ce ya suka ce inna ma yuridu kama takatin nasara isa ibn maryam suka ce to kaga wai su ba su fahimce shi ba sai suka ce wai yana so ne ya rike su kaza kaza kamar yadda annabi isa ya yi shi ma annabi isa ba haka wani duk dai sharrin su ne fa anzalallahu ghaidan lahum wa raqaman ala maqalatihim hadhihi al-aya sai Allah ya soke wannan aya saboda gaidan da kawarara musu da turmuza hancinsu ala maqalati ma bi ga wannan kauli nasu kul aka ce kula di wallahi wala dai Allah war rasul ja ka wannan dan a tarbaza hancin su fazadahu sharafan bi amrihim bi da'atihi wa qaranahu wa qaranaha bi da'atihi daga nan fa zadahu da suka masa hasara sai Allah ya kara wa annabin namu sharafan daukaka bi amrihim da aka umarce bi da'atihi wa Allah- a dalilin da'arsa wa qarrana Allah ya rabanya بذاته الأنزى ثم توعدهم على تولي عنه بقوله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين sai aka masa alƙawari da haka duk wanda ya juya to gafa sakamakonsa وقد نقل الإمام أبو بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والكلة wa kada hakika naƙala an cirato daga imamu wannan shugaba abubakar dan huraki an ba da mutakallimi daga shayin malaman tauhidi suna cewa kalaman zance fil farki cikin rarraba bainal mahabbati tsakanin habibullahi wal kullati da kalilullahi ya tsulu تدل جملة إشاراته إلى تفضيل مقام المحبة على الكلة amma da aka tsawaita jumla na wannan nuni da aka yi to tarjihu sai aka mai shaida wannan bayanin ila tafdilul maqamal mahabba aka bibita matsayin mahabba din alal kulla ga matsayin kalilullah wa nahnu نذكر منه طرفا يهدي إلى ما بعده to amma ji alƙali ya ce insha Allah mu ma dai anan dan zamu ambata muku wani bangare shi yan yasirin abu kankani ya hadi wanda zai shiryar ila ma ba da hu zuwa ga abin da aka yi magana a bayansa ومن ذلك قوله ومن ذلك قولهم الكليل يصل بالواسطة من قوله تعالى
wa min zalika daga wannan makami qauluhu kaga fadan zai ala kalilihi kalili yasilu yana saduwa ila man ittakazahu kalilan ga wanda ya rike ibada dai din baya yiwa bil wasila sai da tsani wannan tsanin a kalali usuli ilaihi zai rika wannan tsanin zai sadar da hiyara rike hi kalili ga dalili akan haka وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين to kaga wa kazalika haka nan ji Allah nuri Allah ya ce muka nuna wa annabi Ibrahim malakuta masarauta a samawa da na abin da muka tanada a sammai wal ardi da irin tanadin da muka yi a ƙasai wal yakuna domin da ganin wannan masarauta tamu bi wasitatin shine zai zama wasitan iradatul lahi na nufin Allah lahu zalika min al-muqini da wannan ne ya samu sakankancewa da nuna masa wannan masarauta sai zai masa tsani akan ƙara masa imanin sa akan imani wal habibi wal habibu yasilu ilayhi bihi min qawlihi fa kana qaba qawsayn aw adna amma shi wannan annabi namu yasilu ilayhi yana saduwa ne zuwa ga li habibihi masoyin sa ne Allah bihi da bi zatihi duna wasita da annabi ba tare da tsani ba min iradati kainatihi da nufin abin da za a tabbatar masa a kaza da wuyar ki wannan matsayi min kauli jala gayi ba dan Allah nan wanda fadar ya nuna cewa babu wasida ya aka yi baka na ga ba kausai ne a wadina
ka ji annabi shi fakana sai kasance ka ba kausai ne ya zama kamar tsirkiya da baka au adana ko ya baka ma kusanci ba tare da wani tsani ba to kaga an duba wannan lalle darajar habibu ita ce gaba da darajar kalilu
وقيل الكليل الذي تكون مغفرته في حد الدمع من قوله والذي أدمع أن يغفر لكرياتي يوم الدين وقيل كما قابل نبي إن هذا بدأ الكليل قال نبي إبراهيم alladhi takunu maghfiratu kaga shi neman gafaran annabi ibrahim to biya da dami yana nema ne ga iyaka na sare dan sare yake ai da annahu min al muridina yana naban sare wa hada ma'ana da wannan ma'anan ne ma akunu haka ya riko min qawlihi ta'ala fadan Allah yace wallazi ne sarkin da adamu ina sare an ya gafira li kadiya ce zai gafarta min abin da ya faru da ni yau madini ranar sakayya kaga a matsayin sa rai ne wala habibu fa wal habibu alladhi maghfiratuhu fi hadd al min qawlihi kaji shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam al maghfiratu ta ga gafaran ba na sa rai bane fi hadd al yaqin ya zo ne a haddi na sakankancewa annajizu abin zartarwa nan take shine nabi alladhi gara mutawaqqafin ba tare da an yi wani tawaqqufi ba wala mutaakhirin ilahina kawai zahibihi min almuradina na kasancewan cewa yana zare babu wani babu wani zare kullum annabi ya Allah ya ce min qaulihi ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
kaji Allah ya faɗa ya ce liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara babu wani abu na zare anan wai ji mani mata wale ka wai hadiya ka kira da mun saki mata anan aka dinga ganin fifiko tsakanin habibul lahi da kalilul lahi
wala kalilu qala wala tukzini yawma yub'athun an ibrahim cewa ya can suratu shuara ya ce Allah wala tukzini Allah kada kunyata da ni kada ka tabar da ni yawma yub'athuna ranan da zaka tashi mutane لكونه طالبا أي ينزع مطعين نيما يكي نيما يكي أنا ولا حبيب فهم ولا حبيب قيل له يوم لا يقضي الله النبي والذين آمنوا معه ولا حبيب شوف النبي با نيما يبا Allah ya kace a kila da waka ce yau la yukzi Allahu annabi ranan da Allah ba zai kunyatar da annabi ba zai tabar da shi ba shi wancan nema yayi a darajar sa babu nema saboda akwai bambancin tazara daraja tsakanin akwai baunin ba'idin
fabutudiya bil bisharati qabla su'al fabutudiya sai aka fara wa habibullahi bil bishara da bishara da na bayar kizi da kore tabarwa wa qabla su'ali kafin ma ya roƙa Allah ya riga ya bashi wala kalilu qala fil mihnati hasbi Allah ya ne Ibrahim lokacin da aka je bai kan majajjawa a lokacin nan jibril ya ce kana da bukata gurin Allah ya ce amma alaika fada ta lokacin cewa ya hazbi Allah ni dai ina neman tsari ga Allah Allah dai ya ishe ni ne hazbi Allah eh zai bada haka dangane da ije masa bala'i a ɗaukaka daraja ta sa na'am wala habibu qila lahu ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin wala habibu amma shi annabi ba ma nema yayi ba ila da wucewa kai da yi ya ai wannan biyu ya kai wannan annabi hasbi Allah ka ce Allah ya isar maka ka faɗa shi ne ma ma aka ya faɗa wannan hiko ne ma yayi to yi ne bambanci tsakanin wancan da wannan
wala kalilu qala waj'alni lisana sidqin fil akhirin shi ba ne Ibrahim ya faɗa yace waj'alni Allah ka sanya ni lizana sidikin ya zama har yana yana badan gaskiya akan gaskiya yake yau mai wasu na ranar da zaka tada mutane
wani habe buke da lahuwa rafa na laka zikira amma shi wannan habibin namu Allah ya ce gila ya ce aka wa rafa na laka zikiraka Allah ya ce mu ne muka ɗaukaka ambatanka
odiya bila su'alin kuma Allah ya baiwa habibullahi shine ne Muhammadu bila su'alin ba da roƙo ba eh ba da annabi Ibrahim an an sa masa sai ne mai shi ko ba tare da ya roƙa ba
wala kalilu qala wajnubni wa bani ya an abudan lasnam annabi Ibrahim qala yace wajnubni Allah yana neman alfarma a nisantar da ni wa bani da ƴaƴana an abudal aznamu kada mu kusanci gumaka يا الله يجد حبيبي نعم قال حبيب قيل له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
قال حبيب وانا مزوين الله قيل له جاك شيء إنما يريد الله الله ينا نذهب ليذهب عنكم الرجس الله يتفهمك دودة أهل البيت ياكو أهل جدا النبي وطهيركم الله يتركك يكو تطهيرا تركك باتارة نيما با
وفيما ذكرناه تنبيه على مقصد أصحاب المقال من تفضيل المقامات والأهوال وفيما ذكرناه to jama'a kun ga cikin abin da muka ambata muku tambihun akwai fadakarwa alama kasari ashabul maqali ga manafa ga ma'abuta malama wanda suka yi bayani min tabalilil maqamati na bibi da wannan matsayi guda biyu wal ahwali da wannan darajoji na'am kullu kullun ya'malu ala shakilati rabbukum a'lamu biman huwa ahdi sabila
kullu kullun ya'malu ala kowanne yana kan darajarsa annabi ibrahim yana kan darajarsa amma idan an duba darajar annabi to kuma sai a manta da annabi ibrahim farabbukum wa man shi ubangijinmu alamu shine mafi sani biman huwa ahada sabila ga wanda yake kan tabarki madaidaici alfasalul ashiru sai fasali na goma daidai fi tafridihi sallallahu alaihi wa sallama bi shafa'ati wal maqamil mahmud za ku ji wannan fasali yadda Allah ya bibita wannan annabi namu da bayi shafa'atul uzma da yake cewa liwa'un ta ci liwa'un mahmud wa maqamal mahmudi da maqamal mahmuda to qala ta'ala qala Allah ta'ala asi an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda
asi ya yanzunta an yab'athaka rabbuka idan ranar tayin kiyama yayi Allah ya ce za mu taye ka maqamin a matsayi mahmudan din na fasarin ka ayya hamadu fi al-awwaluna wal akhiruna mutanen farko da na ƙarshe kowa zai yi godiya ga wannan matsayi.
Akbarana Shaiku Abu Aliyu da Gassani Ulajayyani fi ma aka taba be ilayya bi kaddihi حدثنا سراج بن عبد الله القاري حدثنا أبو محمد الأصيلي حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوث عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول إن الناس يسيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود
haji Allah ya yarda mun gode wa Allah da ya bamu annabi Muhammad an koro isnadin hadis izuwa ga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya kulu yana faɗa yana cewa hadisin mawqufi ne inna nasa su da mutane ya siru na jinsan ranar gobe kiyama kowa za a gan shi a durkushe wata rai kullu ummatin jasiya kullu ummatin tudiya ila kitabiya kullu ummatin tattabi'u nabiyha kowane annabi kowane al'umma yana bin annabinsa ya kuluna sai ka ji su wannan al'ummatai suna cewa li anbiya'ihim ga annabawansu bi azma'ihim da sunayensu ya hulan ya annabawa ne ishfa lana kai ma mana ceto mana li kususina aw li umumina ka so am ya hulan ya wani ishfa lana kai ma mana ceto mana hata yanta yi shafa'atul uzma a nan ne babban ceton nan zai tike ila nabi na izuwa ga wannan annabi na eh ƙarhe dai dole sai an je gurin annabi ya ce ana laha ana laha to ba za lokacin kaga wannan lokacin neman ceton da kowa ya gaza to yawmin ya ba ga wallahu maqama a ran ne Allah zai tada annabi a matsayi abin godiya duk wanda ka sani sai ya gode wa annabi tun daga zamanin annabi adam zuwa zamanin sa sai an gode masa daga zamanin sa har ta yin kiyama kowa sai ya gode masa ko kafiri ne ko ba wuta zai ko wuta zai shiga sai ya gode wa annabi wallahi ko wuta za a kai ka sai ka ce Allah mun gode wa manzon Allah ba zai yi ba saboda an yi wani irin tsayuwa ne shekara dubu nan ne ana tsaye wani kabarin ba tsayuwa zai iya ce ya ubangiji da wannan tsayuwan a kai ni wuta Allah ina neman alfarma ce me kake so yace don Allah da wannan tsayuwan a kai ni wuta sai a ce wutan za a kai ka lokaci bai yi ba wa zai kai ka ai ba ni za a kai ka ba an yi jugum jugum wani gumi ya haɗe yi wani iya baki wani iya wuya wani iya kirji duk inda za a je an je abin ya gagara dole ma bayan Allah annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu su gamu da mursalai ɗari ku da sha uku a cikinsu da ulul azami guda hudu su danno da wanda suka isa manyan siddiƙai da manyan shahidai a zo a zube a gaban wannan annabi na duk inda za a je an je bukata ba ta biya ba kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba an je gurin annabi nuhu shi koran mutanen maye an je gurin annabi ibrahim shi ma haka annabi musa annabi isa babu su ne dama manyan ulul azami to da su din za a taru a zo a zube a gaban ta ya rasulullahi duk inda za a kama gaba an kama igiya ta yanki a fidda guga a rijiya ya gagara ya manzan Allah sai kai yaya ya ce mu je ni ne da rana ni ne da rana daga nan kowa ya zuba masa ido a tsaya cak ya nausa ya je gaban zafi ya je ya zube a gaban Allah ya jinjina wa Allah ya bajjala Ubangiji ya girmama shi ya yi masa yaban da tun da aka yi duniya ba wanda ya yaba Allah da wannan yaban ya jinjina wa Allah ya yi wa Allah kirarin da ba wani mahaluki da ya taɓa yi ko ba mala'ike ko ba ruwa ne ko ba bani adam sai yi idan ya yi sajada ya yi wa Allah kiran Allah ya ce ɗaya kanka yau ba ranar sajada ba ne me kake so a ran nan zati ya yi fushin da ba taɓa irinsa ba ba zai yi ba ko ba zai ƙara yi ba fushi ga zati uku ba to a ran nan a ce me kake so ce ubangiji wannan tsayuwan ya kai tsayuwa a duba mutanen nan wanda zai shiga wuta a gaggauta sashi wanda zai je aljanna ma ya san matsayinsa amma tsayuwan ya kai matsayi ana tsaye kim ana kallon mutane za ku iya kada dubu ba kai saka ce ka gaji ba ba kai saka ce ba kana jin ba haya ba ba kai saka ce kana jin fitsari ba ba kai saka ce kai kanka yana jiri ba ka san wani mutum ya ce ni ban iya tsayuwa ba ko to za ka iya eh ba kai saka ce kaina yana jiri ba rana kuma an bude ta ba wannan da muke kallo ai bayan ne tsakanin mu da ita ma yanzu ma kogi bakwai ne ba dan wannan kogunan ban an bude ko bayan ne ma gaba ɗaya konewa za mu ta wannan koguna duk babu bayan ranar za a juya cikin ƙwarƙwargon mutum za ji yana tafasa ba damar mutuwa ga irin wannan halin an shiga kuma wannan gallaza azabar ana yi ne don a ga waye ne muhammadin rasulullah kowa an tace shi daga yana cewa an tasa an tace to nan za a yi tasa yi hadi da kake gani ba kama yake a fidda shi a cikin kaikai ba wuya ne yake fidda shi gefe wuya ne shi hadi ba in ka ce za ka kama hadi ka cire daga kaikayin zai cire amma daga turmi ka danna masa ka danna hatsin ka dinga duka sai ya fita can gefe shi ne tasawa kenan an tashe an jima za ka kai hatsi yur kaikayi yur sosai ranar lahira za ya haka bayan an casa a raba tsakanin tsaki da tsakuwa a raba tsakanin gari da gadari idan yadda ku yadda ku aka sa rariya shi tsakuwan ƙasa zai yi shi hatsin sama zai yi e nan gaba kuma idan yadda ku yadda ku za a gani hatsin ya kode sai ga dusan gefe da duka ake fidda dusa ba da wayo ba in kana so dusan hatsi ya fita duka ake wa hatsi duka kaman zai faye karka ce zai faye dake yi dai in ka dake yi an jima ba zai faye ba za a gani daban dusan daban to ba a haka sai ranar lahira ya zan mala'iku da guduma fariqun fil jannati fariqun fil sayr addaka ya ma yarjanni Allah ya ce walin sai ya ce in zadatu an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu la tan ku zuna illa bi wannan tsayuwan da matsewan da ba mu zawan sai a tashi a nan ne na Allah za a ware shi a nan ne munafiki shi ma zai ware masiba ita zai sa mutum ya san matsayinsa kun eh ganin wahalan ya sa kafin a ware kama ka san inda za ka je ko gobe haka ne ko gobe idan an je wurin sin haka ne yaya a shigo da mutane duka ma ma a daki wannan a daki wannan a wurin sin kai dan fashi ne ko barawo ne ce ni barawo ne eh wahala ya sa ya ce hi barawo ne da ya ki faɗa yi mana aya lallahi baya yiwuwa yi duka in an daka an daka an daka wahalan ya kai wahala sai mutum ya zaɓi laifi nan laifi ne nan laifi ne in an ce zaɓi ɗaya ba wanda za ka zaɓa amma wahala ka gani wani laifin za a ɗauka a bar wani laifin to yi ne Allah ya ce yau mu tubulan sara'ilu ran nan za ku ga buɗan asiri asiri zai buɗe a ran nan malam yana tafiya da irin wannan alkeban koriya ko ja yana digiza digiza ana raka yi suna a nan za a gan shi tsirara a bakin wuta an sa masa igiya malam wane kai ne a nan ya ce haka yi hali ne hali ne ba kyau ba kyau zuciya ce ba ta bi Allah ba za ka ji ya ce akan yi wuta eh asiri ya tonu nan kuma ana akar makalla akar makalla dan kuma asiri ya tonu shi ba ubangiji yana duba zuciya ne baya duba baya duba zahiri zuciyar da ita ake aiki sai an ja wani mutum gigigigigigigin ana kai wuta yaya ce nau laifi yayi yawa laifi ya ce a dawo da shi aljanna me ya ce ta zuciya tana tare da ni wani kuma an kai kofar aljanna dab za a sai Allah ya ce a dawo da shi wuta wuta ya ce aikin sai ya ce zuciya ba kyau ayi ba kyau sai a mai da shi wuta to ran nan in za a nan nan za a ga matsayin annaba Allah ya fara tasa mutane sun kasu tsaf to a lokacin nan ba mai motsi ba mai zama ba mai cewa ya gaji ba mai cewa kaina yana jiri kuma kai na sarkin duba agogo a ran nan ba lokaci ba lokaci a to ba za ka ce ba zara ya ka ga ka san dalilin lokacin in aka dade aka dade in dare yayi ai za ka sa ran ko dare yayi kar taron a higa duhu ba daren ana tsaye za a yi kara dubu ba lokaci gam in kai awa dubu kaman awa ɗaya kai Allah za ka ga ya wayo ka ce wai magariba yayi a tada kai ko ka ce asuba yayi a canza ma yanayi ka ji sanyi babu gau lokaci ɗaya kurum ranar nan rana ce kuma rana ɗaya kuma ita ce bai wa Allah wayo gau ana tsaye kurum ba maganan kuma abin da yasa aka bar rana gau maganin munafiki kiri kiri sai an ganka inda baka so a ganka sai an ganka kana tsaye kuma sai a nuna ma baka da alfarma baka da komai baka da yanci yi mana yau kana cewa kai sa tun kai ga kai sai inuwa mana wala ka iya idan ka ka ya ga inuwa wallahi sai dai wannan annabin ka in dai kai daraja to gaskiya yi ka kyautata amma ban da wannan ba maganar daraja ne kowa da kowa kudin goro hi yayi yo ka nuna Allah kudi shi ya baka ina ruwansa da kudin ka in ka ce mulki ne hi ya nada ka sai ne in ka ce yaya ne hi ya baka in ka ce ni na tsufa hi yayi ka ka nuna masa koho kai hi Allah hi yayi ka in ka ce ni mariri ne ce hi ya daura maka ka ce kana da uzuri ba da kai da uzurin naka dihi ya halice ku da uzurin naka da da hanzarin naka dihi yayi eh ba yin wayo ba kamar zamanin annabi bane yana duniya zan ji yaki ya ce inna buyutana awra wa ma hiya bi awrati in yuriduna illa hirara bayyana lahira duk an tattare guri daya ana tsaye Allah yana kallon mutane sai sai tsaiwan ya kai shekara dubu in ma tari za ka yi za ka yi taron ka gaji in ma atiyawa za ka yi za ka yi ka gaji kowa kaman kai yake ba kai saka mallaki kowa ba la tanfa'u shafa'atu illa manazina la da sarkin da talakan duk an musu kuɗin goro da munafikin da azzalamin suna gurin kai da kanka za ka dinga tunani ni fa yanzu an jima an taya taron nan ko wuta za kai anya zan higa aljanna yadda nake yin wahalar nan sai kai wa kanka hisabi wahalar ita ce za ta nuna ma cewa ni fa ga matsayina nan kuma in ka duba yanayin naka za ga fuskar ta yi baki kirin wani kuma fuskar ta da harshen Allah ya dare duk tsanani kai muna sa rai da rahama duk tsanani muna sa rai da rahama kuma abin sai a yi a ilimi na ubangiji ba ilimi na mutum ba shi wanda zai ga aljanna za a masa rahama to wannan tsayuwan bai fi awa uku ba sai a matse masa wanda zai shiga azaba zai shiga wuta sai a fadada ya kai kamar awa miliyan ya gallaza ya ji sosai to yi saboda ga inda za kai shi ya wanda tsaiwan ya masa niza bai ba Allah ba kuma bai kyautata annabi ba wanda bai sha wahalan tsaiwan ba ba wahalan ne babu ba Allah ya bi kuma ya san matsayin annabi to wannan ranan ba za a ga darajar kowa ba sai alfarman wannan annabi za a ci a ranar na'am
فذلك يوم يبعث الله المقام Ka المحمود ji wannan shine rana wanda Allah zai tada manzon Allah manzon Allah ya zo a ce to an maka eh ayi wa annabi izini wannan izinin da aka yi wannan maqamar mahmuda wannan izinin ba aljanna za shi gaba fa Ah, alfarma ka ne ma ya zo a yi hukunci kurin shi Mm, wannan annabi kadai za a yi wa haka ba a lokacin kurin kowa yana zaune bai san matsayinsa ba ai. an tara ku mutanen tun daga annabi Adamu zuwa yau fa kowa ya tashi fa idan tashin kiyaman na aka yi fa aka yi busan farko fa wallahi abin bai baka mamaki eh kowa duk duniya yadda ka san ƙasa yana tsiran tsiro wallahi haka ƙasa yake tsirar da mutane ai ko ina mutane ne a kabari ɗaya ma mutum dubu za ka fita kabari ɗaya talibu ka san da wani a ciki ba yi da aka binne kai yau aka fara binne an binne wani an binne wani wani ma wani fada aka yi a rami aka buɗe aka dinga zuba mutanen aka dinga zubawa aka dinga aka kyaune kuma duk kowa bai tashi haka za a yi. wani ma mutanen kifi ne ya ce su wani ma jirgin ruwa ne ya nutse suna kogi can za a fito da su kogin ma an janye shi babu shi dutse da yake wani magana babu shi ba dutse ba kogi ba tudu ba kwari eh la tare biya i wajen wala amta to a ran nan ranan ya zama daidai idan aka fito duk duniya ne birni ba nan tudu nan kwari bari a ce ba a ganin mutum to mutanen farko da nagari an tara mu guri ɗaya tab a bayan mutanen aljanu aljanu sai sun linka mu fiye da yadda baka tunani bayan aljanu sai mala'ikan sama ta daya sai mala'ikan sama ta biyu mala'ikan sama ta daya idan sun sauka duk yawan mu da aljanun suka ba da kewaya mu sai sun kewaya mu kamar sau saba'in eh da mu da aljanun duka yawan mala'ikan sama na daya nan sama na biyu idan sun zo yadda su na sama na daya suka kewaye mu to haka na sama na biyu za su kewaye na biyun haka sama ta uku haka sama ta hudu haka sama ta biyar ta shida ta bakwai kowanne an yi kewaya wanda ya kai kamar sau saba'in na wannan Eh, kurin a iyanan mutane suke ka daga sama ba daman kallo rana ne rana ne ƙasa gumi ne in aka matse mutum fa naman wani ne fa zai yi da jikinka kuna gani ba hadisi ku duba tafin kafa kaga kabar ka to mutum dubu ne za su tsaya a kai kaga ba zai yoyu ba to zai yoyu in ka ji an ce abu ba zai yoyu ba ba a game da abin da zai yoyin ba ne kabar ka aka ce mutum dubu za su zauna ka ce ba zai yoyu ba to zai yoyu a wannan kafa ɗaya tal sai mutum dubu sun tsaya naman jikinka kana ji kana kallo zai raba ya ga jikin wani na jikin wani ya yi ga jikinka gumi fa in ya taso ya dinga yin sama to mala'iku sun kewaye gumin haka zai dinga yi kamar ruwa ne a daro gumin yana sama gumin yana sama haka yana sama da haka wani wallahi haɗe shi zai yi wani kuma wanda ya bi Allah yi kuma gumin sai Allah ya taƙaita masa wani kuma sai ya tsakiya wani haka ta wannan ana wannan halin ne annabi zai ji ya ubangiji sai wannan yayyawa wanda za a sa ya wuta ya san matsayinsa wanda za a sa ya aljanna muna neman wannan alfarma Allah ya ce an maka daga nan sai Allah ya bada izini ya ce to a je a ware mutane a ware su sun ta su ai dama daga nan an zo kurun sai a ware mutane gida uku Hmm, wayannan ashabu limani wannan ashabu shimali nan da nan sai a ware su wa kuntum azwajan salasa sai a ware sahu uku nan da nan ba wani wahala nan wani nan dama wanda yake dama duk yan aljanna ne hagu duk yan wuta ne eh wanda yake da farfare da baki baki shi za a tsaya a sake tasa shi a kai su jahannama wuta ya kona annabi zai fito da su shikenan wannan tashewan ba hisabi aka je ba a ba da dama a ware mutane a musu shari'a to annabi shi ya je nema shine shafa'atul uzma din idan ya nemi wannan aka gama komai to daga baya kuma a bayi ceto ya je fidda yan wuta bayan ya fitar annaba a ba su ceto malamai a ba su ceto shahidi a ba su suma shuhada wa suma salihina suma sa'irul mu'minina kullum ala hadri manzilatihi e kowa a matsayin darajarsa wala ya kale da hinari mu'minin bal ya karijin minha man kana fi kalin yasa kala zarrata min al-imani eh inda akwai kwayin imani na zarra ta wutan kuma Allah zai cire kowa to wannan shine ranan ba za a ga darajar kowa ba sai darajar wannan annabi namu saboda wannan ranan muke son sa in dai a wancan ranan da gaji ana cewa a duniya ana hausa ba kwa ganewa kuna ji ko a duniya idan mai karfi yana da karfi ake so a sauke wani abu ko a dora in an rasa ya sai a ce ka mun ga ranan wane idan abin bukata ya tashi akwai wani mai kudi a garin ko da zai siya wa yarka gado ko wani menene a ran nan aka ce ya rasu aka tayi aka rasa wani abun ake kun ga fara nan wani idan da wani sarki wanda za a kwace ma gona zai hana a ce kun ga ranan wani da yana nan to kaga duk wannan rane ku ne ko to ranan wancan na lahira ai na gaya muku rana ɗaya ne to yi ranan na annabi ne in kana so ka ga ranan annabi ya maka rana ranan lahira to a nan ka zo mu jinjina mu bi shi da mu da kai in mun je can ka ga ranansa in baka bi ba to mu ma ga ranansa wannan shine magana na'am wa ana bi hurayra su ila anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya tambayi wannan annabi namu na'am yani qawluhu ate an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda فقال الشفاء annabi ya ji ai da ce ceto وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم يهجر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusharun nasu yawmal qiyamah ranar gobe kiyama za a tara mutane fa akunu ana wa ummati amma ni da al'umma na annabi yace muna gefe ala tallin muna kan tudu shi yasa yaran suna wasan ƙasa zai ce suna wasan tilli daga tallu ne eh idan an tara mutane a guri yana musu azaba annabi yana can gefe ala tallin annabi zai ce mutane na ku zo banda ku sai ware mutanen sa kan tudu nan gangaren mahalakanta ne sai annabi ya ce ni da mutane na muna gefe to in Allah ya yarda muna ciki Allah mun gode maka sallallahu alaihi wasallam na'am mhm.
ويكسوني ربي هلة كرراء kuma ubangiji na zai tubatar da ni da tufafi koriya ثم يؤذن sai a لي mun izini فأقول ما شاء الله أنا wal أقول annabi ya ce sai na faɗi abinda Allah ya son faɗa suka tare ne zo sai zo ya shigo ya ji karatu na'am فذلك المقام المحمود da wannan shine matsayi abin yabo Mm.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما Abdullahi labari ya zo daga Abdullahi dan Umara Allah ya saka da alkhairi dan Allah ya tabbata ga Abdullahi dan Umar yana cewa وذكر حديث الشفاعة ya ambace hadisin ceto shine shafa'atul uzma Mm.
قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة sai annabi ya tafi sallallahu alaihi wasallam ya je ya rike kawanyar aljanna ya je ya rike kawanyar idan ya rike ya zai yi Mm.
فيومئذ يبعث الله المقام المحمود الذي وعده a nan nan zai ce ta yau ne ranar da Allah ya alkawarta mu na matsayi wanda Allah ya ma alkawari yau matsayin yayi وعن ابن مسعود رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa أنه قيامه عن يمين الأرش مقاما لا يقومه غيره to wannan matsayin da annabi zai tsaya a daman al'arhi to matsayi ne eh la yabdidu ghairu wanda wani baya tsammanin wannan matsayin ba wanda za a bayi dama ya tsaya a halara a dama to sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh yake da wannan matsayi da zai tsaya a lahira idan ka zo fadar ubangiji to manzon Allah yana daman al'arshi wannan daman al'arshi wanda zai tsaya sai dai wannan annabi namu ba wanda yayi sai ya tsaya gurin wane mutum fada ne yayi ko a nan duniya ka je zai idan sarki yana zaune ka ga na daman na hannun daman sarki ai ba gidan ko a magana ne aka ce ko ba a daman ka zai ba aka ce wane shine na hannun dama to ana gaya ma harkar nan da kai ake yi to haka annabi da aka ce masa yana tsaya daman al'arhi to a ran nan Allah baya harkan da kowa sai da wannan annabi namu
يغرده فيه الأولون والآخرون jama'an farko da ƙarshe kowa ya yi buri ya samu wannan matsayi Allah bai yadda ba annabi ya ba wannan matsayi na'am ونهاه عن كعب والحسن وفي رواية هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه to an samu ruwayan nan daga Hassan Kabul Ahbaru da Hassan Basari to yi ne ruwayan da aka samu na wannan matsayi na ba da ceto ga al'umma ta sa وعن ابن مسعود رضي الله عنه labari ya zo daga Abdullahi dan Mas'ud yana cewa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم shugaba yana cewa إني لقائم مقام ya المحمود ce ai ni zan tsaya a matsayi abin yabo ranar lahira قيل وما هو aka ce da yi wannan matsayi ne ya shugaba قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه to in ka zo nan ba fasara ake ba shi ba tawili ake ba gurin Allah yana sauke rahamansa da albarkansa akan kujeransa da ikonsa sai gaba ɗaya yana sauka karka ce Allah yana sauka eh abin da yake sauka hadisi ne wanda da abin da Allah ya halitta shi Allah ya abin to wannan abin zaka ce ya huko ya sauka sai a ba abin da ya halitta amma shi da ya halitta ba a bashi wannan sifa eh ko ka ji hawa ko ka ji sauka ko ka ji hannu ko ka ji kafa to ba irin naka bane siffa ce ta zatin Allah shi ko siffar zatin Allah kore masa irin wannan abin da duk za a ba hadisi to kore shi ake a gefe
na'am الحديث وعن أبي موسى رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أبو موسى أشعري malamai sun faɗa maka ya rasu wani ƙaunin an ce a kufa ya rasu to amma dai magana mafi ƙarfin da ya a makan ne ko a madina dan lokacin da sai da na ali ya tura shi zuwa wannan hukunci to da abin da ya faru ya faru bai dawo ba daga can ya zarce maka
anhu sallallahu alaihi wa sallam khayyartu baina an yadkhula nisfu ummati aljannata wa baina shafa'a sai aka baiwa annabi zabi Allah ya ce masa ka yarda rabin al'umman ka sa sa aljanna rabin a sa su wuta wanne ka yarda ko kuma idan an je lahira za a baka ceto na al'umman ta ga annabi ya ce a ban ceto faktar shafa'atu annabi ya ce ya zaɓi ceto ne dalili li'annaha ammu domin ita ceto za ta gama kowa da kowa a tarrauna lil muttaqin da annabi ya ce wai kuna tsammani kuna tsammani masu tsoron Allah zan ceta masu tsoron Allah kun ɗauka su zan ceta kuna tsammani ku masu mutaki ne to ya aka ce walakin na lil muznibin al
masu laifi ai masu laifi masu kuskure su zan ceta ba masu tsoron Allah su masu tsoron Allah dama suna can masu laifi masu kuskure su zan ceta eh da abin da ka yayi mu ka yayi mu ka yayi mu ka tafi da hilahira in dai ba abu guda biyu ba na daya idan ka tara Allah da wani rigiman ka ya zama da Allah wannan Allah ya ce inna la la yaghfiru an yushrika bi nabi idan kuma ka cin yakin wasu ka danne to wannan to sai ka ga masu haƙi haƙin su eh amma laifi tsakaninka da Allah abin da ba daidai ba kai to in Allah ya yarda da abin da ka raramo za a kalli annabi in dai da soyayyar annabin to Allah zai kalli annabi eh a dalilin annabi kuma sai a saurara maka to kun je da tsarin yake eh idan kun je haka kar a duniya ka tafi da haƙin wani lahira eh a duniya abu mai wahala a lahira abu biyu ne daya in dai ka tara Allah da wani gaskiya da hi ka mutu to duk duniya sun taru ba yadda aka iya da kai shi ya ce shi kadai ne ka ce su biyu ne ko ba shi kadai ba ne to wannan ka kaman karya ta magana sa ce saboda haka Allah ya ce ba zai yi wannan wuta na zan saka shi yasa duk mutumin da ya tuba ya bar shirka to Allah ya dan dai abin ba shirka bane mai sauki ne na biyu a duniya ka zalunci dan adam dan uwanka haƙƙinsa ka karba ba daidai ba ka yi ga haƙƙinsa ka danne to wannan faɗin ji ta yadda za a yafe maka ba zai yi bane ai in an yafe ma dan shi an cuce shi kai in an yafe ma to shi an cuce shi kuma Allah ya yi rantsuwa ya ce inna la la yadhlimu mithqala zarra eh ko da ƙwayan zarra ne ba zan cuci kowa ba idan da haƙƙin wani a wuyanka to kar ka je lahira dan da gyaman gyara kurin a gyara eh shi abu inda gyara a gyara idan aka bari ya lalace to so akai kana tafiya tayar mota ka iska ta ragu kake karawa kuma har ta fashe ai kaga wannan da gangan ne a wannan zamanin da ake ko bulo ne a ko bulo ne a ramin birki na mutum ka zo iban birkin ka sai ka hada da nasa wallahi ka mayar masa shine zaman ka lafiya ko kasa ne mutum ya dan tara haka ya dan tara kasa dan karami da ka zo kai wahalan saran kake ka iba to ka je wannan saran ka yi ka mayar kuma kai ta ba ya kuri ya yafe masa ita ba ya kuje ya zai maka ba zai yi ba lahira Allah zai bi kado zai bi kado ba zai bari ba ko kallo kai wa mutum inda a kallon an dan an dan hayince shi wallahi sai Allah ya maka dan eh ko kallo ko kallo kai wa mutum a wani dama da kake yi to Allah zai bi kado to shi yasa muke muku dalla dalla eh duk mutumin da ya san da haƙƙin wani gado ne kayan gado ne na marayu kamar ba fi eh gida ne ba naka ba kurin kai jan ido kace gidanka ne to gaskiya ka tashi ka tashi in kai wasa za a tashe ka a lahira kowa ya fahimta yi to wannan yi ne kafin a je lahira a gyara in muna da daman gyara yanzu in lokacin ya gure ba gyara duk abin da kaji baka gyara a duniya ba a lahira ba zai gyaru ba a nan duniya komai gyaruwa zai yi gyaruwa zai yi sai dai a biya wa zuciya a ki gyara ba ne mutum a yi gyara kowa ya san shi kowa ya san gyara in kai gyara ka san ka yi gyara idan kuma ka ki gyaran ka sani in dai laifin kai in ka tara jama'a ma sun san laifin ne to Allah ya gane da mu kar a bari a je lahira da Allah ai kokari a gyara eh in dai annabi kuna so ya cece mu to mu mu dan gyara eh dan fasaran abin sunansa tashi in taimake ka to baka tare ba ta ina za a taimake ka annabi zai kama hannunka kai kuma ka dan yunkura in ka dan yunkura za ka tayi ka fadi ka yunkura ku zai daga yawwa to wannan shine sirrin abin kenan Allah ya ganar da mu na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه قال Abu Huraira yana cewa قلت يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعه kullu ya ji ya rasulullahi ma za warada a wani hadisai ne suka zo alaika gare ka fi shabata akan ceto mhm.
فقال شفاعتي لمن شهد ان لا اله الا الله مخلصا annabi ya ce ceto na sai wanda ya faɗi la ilaha illallah mukhlisan da tsarkakewa ba da munafurci ba eh amma dai da rage la ilaha illallah mun munafiki ne kai jahannama zaka eh da ai za ga mutum yana la ilaha illallah yana ta wurdi an ji lahira ka gani ya wuta ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya faɗa zuciyar da munafurci da ya ke sallah da ya ke zakka da ya ke azumi da ya ke hailala amma zuciyar ba kyau Allah ya ce wuta zai ji yi mana ta ba zai amfane shi ba dama la ilaha illallah dan ka faɗa a baki ka yi ga da'ira ai ka yi ga da'ira an gaje la ilaha illallah muhammadur rasulullah to sunan ka musulmi yayi kariya ka ba kanka ba wanda zai kwace dukiyarka nan gaba ka yi ga cikin da'ira ba wanda zai yaƙe ka haka ne ba kuma ba za a ɗauta kwabi a zare wuyan kace da kai kafiri ba eh duk wannan abin da za zai hau kanka la ilaha illallah din ya kare maka shi kaga ka nema kanka kariya ko ba za a ce kawo haraji ba yi ba za ka rubuta jiri a gunka ba ka faɗi kalmar to kaga kariya ce idan kuma abin yadda za zuciyarka to sunan ka mumini ka zama mumini to a lahira zai amfane ka sai dole in ka faɗi la ilaha ba sarki abin bauta da gaskiya sai Allah to ka yadda da haka wa anna muhammadu rasulullah ne muhammadu manzon Allah ne to ka yadda cewa manzo ne na Allah kuma sai ka san sufofinsa sannan kuma shi kenan a lahira sai ai lallanta amfane ka yi mana man da'awa ba aiki ai ba zai yoyi ba
يصدق لسانه قلبه yi sadiku kuma in ka faɗa ba yi sadiku lisanahu ka ya gaskata ka gaskata akan har ya zuciya kamata gaskata fa to wannan shine ai lalla za ta amfane ka وعن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم umma habiba tana gaya mana ita ce umma habiba ko eh matar manzon Allah tana cewa mhm.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mhm.
أريد ما تلقى أمتي من بعدي وسبق بعدهم دماء بعض ce uridu Allah ya nuna mun ma talaka ummati min badi abinda al'umma na lafiya bayana an nuna mun wa sababu barihim dima'u barin na cewa shahi za su zubi da jinin shahi annabi ya ce na gani Eh, ya gani ya aka yi وسبق لهم من الله ما سبق لأمم قبلهم to annabi ya yi kokari ya ga kar a yi haka sai dai roƙi Allah ya ubangiji wannan zubi da jini da al'umma na za su yi kar su ya ce a alƙalam ya bushe za su yi sai dai idan sun je lahira mu baka ceton su eh annabi wai ba bai sani bane haka ya sani farkon abin da zai faru da gan sai da na umar ne annabi ya ce sai da na umar shi ne kyaure eh dirran da aka karya shi shi ne kyaure tsakanin mutane da bala'i ya ta idan an karya kyauren ya ce to gaskiya ba zai gyaru ba daga nan hata yin kiyama haka aka yi kwa lokacin da yana sallah zuba aka ci an sari umaru tara eh in ka leka yi za a ga hanjinsa eh to tun daga nan nan ko bala'i ya ce to ni ma bismillah bayan an yi haka sai da na usman ya canje shi sai da na usman abin da ya faru da umar shi ya faru da shi aka zo gidansa kusan kwana hamsin an tsare shi a sai an kashe shi ya ta ya kafa hujjoji na abin da ya kamata mutane su fahimta duk ba su fahimta ba Allah ya kaddara hakan zai faru ya ce jama'a zan tambaye ku zai fito ya yi sallah daga gidansa ya zo masallacin annabi aka ce ba zai fito sallah ba ya ce jama'a zan tambaye ku wannan masallaci kun manta lokacin da annabi ya ce waye ne masallaci ya mana kaɗan ya duba kuɗinsa na halal ya ƙara bayan Allah su yi sallah suka ce mun tuna ya ce to waye siya da kuɗin sai biya aka ce kai ne ni na zai masallacin ni na zai filin na madina wannan duka dan musulmi su yi sallah ya ce to ku bar ni mana ni ma na yi suka ce a'a ba za mu bar ka ba ya ce to ku bar ruwa zan sha yau kusan kwana a hirin ba mu sha ruwa ba a gidana suka ce ba za mu baka ruwa ba a rijiyan wannan na kobar gidan annabi ya ce eh yace da akwai rijiya na yahudawa wanda musulman in za su zo aikin hajji a hanya duk mutuwa suke saboda ira yahuda sai su hana rijiya ran annabi ya ɓaci anan kuma ake yada zango annabi ransa ya ɓaci ya ce jama'a yahuda suna wala da mu duk musulmin da zai zo aikin hajji a hanya sai ya mutu suna hana mu ruwa rijiyar nan waye zai saya da kudin sana Allah sai da na Usman yaje samu Yahudawa ya ce wannan rijiyar za ku sayar za ku sayar nawa kudin suka faɗi kudin da ba za a biya ba sai da ya linka sau uku ya biya ya ce to na ba da sadaka duk musulmi zai zo aikin hajji ya sha an ya ba kun sani eh waye ni ya ce to ni da na yanta musulmin duk duniya su sha ruwa za ku hana ni ruwa suka ce za mu hana ka ba za ka sha ba ya ce to zan tambaye ku ni ne mutumin da annabi baya jin daɗi abubakar ya shigo bai gyara kwanciyarsa ba umar ya shigo bai gyara kwanciyarsa ba ali ya shigo bai gyara ba amma da na shigo aka ce za usman nan annabi ya tayi ya tattare ya gyara sai ya tace ya rasulullahi wayannan mutanen duk sun shigo baka gyara ba sai da usman ya shigo ka gyara ya ce usman din mala'iku ma kunyansa suke saboda haka ni muhammadin rasulullahi ya ce wajibi ne ni na ji kunyan usman an ya ga yace annabi yana kunya na kun sani eh mala'iku suna kunya na eh to me yasa ku kuke mun rayin kunya ba za ku ji kunya na ba tunda annabi yana kunya na ya kamata ku ji kunya na ku ce ba za mu ji ba to labarin yana da tsawo shi ma wani aka kashe shi ran da aka kashe shi kuma Allah ya bi jinin sa sai da aka kai rayuka kamar dubu dari da hirin akan zub da jinin sa shi kadai kuma Allah ya faɗa ya ce akan akai mun mumini guda ɗaya da na halitta wallahi duk duniyar nan gwara a barar da hi gun Allah ya ce ya fi sauƙi to irin wannan kashe-kashe da yaƙi-yaƙi da ya faru annabi ya yi iyayensa Allah ya riga ya rubuta to yi ne aka ce ya rasulullah ya ce yau ubangiji me mafita aka ce mafita aka ce sai dai ka nemi ceton su a lahira to mu je kan maganar na'am
فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل sai annabi ya roƙi Allah ya ce daga nan ne na roƙi Allah ya ce to ya ubangiji tunda bakin alƙalami ya bushe to Allah ka bani ceton su ranar gobe kiyama Allah ya ce mun yadda mun baka ceton su na'am وقال حذيفة رضي الله عنه sai bada yarda anhu yana cewa يجمع الله الناس في سعيد واحد حيث يسمعهم الداعي kaji inna Allah ta'ala wa qala yace jama'u Allah wan nas Allah zai tara mutane fi sayidin wahidan a bagire guda ɗaya haifi isma'u madai yayin da mai kira idan ya kira za su ji
وينفذهم البصر هفاة عراة كما خلقوا kuma wayan fazo umar basar za a zartar musu da gani urratan duk wanda gani a lahira tsirara kama kuliku kamar yadda aka halice su sukunan duk lahira ba mai magana la tukallamu ba wanda zai yi magana nafsun na mai rai illa bi idnihi sai da izinin Allah فينادى محمد fayunada sai a kira annabi Muhammad a kira shi فيقول لبيك وسعديك والخير في يدك sai Allah ya kira annabi annabi ya ce labbaika na amsa kiranka ya Allah wa sa'adaika arziki ya tabbata a gare ka ya Allah wala khairu bi yadayka alkhairi gaba ɗaya na nan a cikin ikonka na'am والشر ليس إليك algai amma sharri baya tare da kai mutum ya sharri daga gare shi ne والمهتدي من هديت wanda ya nemi shiriya in dai mutum ya samu shiriyan ka shi ya samu shiriya وعبدك بين يديك Allah ga bawanka nan a gaban ka hadirin mu jamidin alaika ya dogara da kai وليك وإليك walaka alhukum yau hukunci na gare ka wal qarawu da zarta da hukunci wa ilaika marjiul kalb halata za su juyo gare ka wal amru fi ibtidai wal intihai lamari a mafari da ƙarye sai ya tabbata gare ka لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك la malja Allah ba mafaka wala manja babu matada illa minka a gare ka illa ilaika wallahi sai dai a juyo zuwa gare ka na'am تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت tabaraka da kai ne sarki mai yawan albarka wata alai da kai ne sarki mai madaukakin sha'ani subhanaka zarkakan sarki ya tabbata a gare ka rabbil bait kai ne ubangijin ɗakin kaba قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله to kala kaji fa zalika kaga wannan ganawa da Allah zai yi da annabin mu to maqamal mahmud shi ne matsayin abin yabo allazi zakarahu Allah wanda Allah ya ambata alqur'ani mai girma وقال ابن عباس رضي الله عنهما Abdullahi dan Abbas yana cewa إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة duk lokacin da aka yi da yan wuta wuta aka yi da yan aljanna aljanna ya za a yi ne فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من Wanda النار bukace su wanzu a kiru zumratin ƙaryen wasu jama'u min aljanna daga gidan aljanna wa a kiru zumratin da ƙaryen wasu jama'a minan nari daga wuta Mm.
فيقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم kaji daga nan fa ya kulu zumratin nari sai wayannan jama'u na wuta wanda suke kafirawa su faɗa ni zumratar jannati ga wannan jama'u na aljanna ma na ba kuma imanukum to ai kun gani kuma kuna wutan mu ma muna wutan inji su kun ga imanin ku bai amfanar da ku ba Mm.
فيدعون ربهم ويرجون sai su dinga kiran ubangijinsu wai da juna gaba ɗaya gidan wuta ya barke da murya ana kuka ana kiran Allah Mm.
فيسمعهم أهل الجنة sai yan aljanna su ji wannan kiran tasu Mm.
فيسألون آدم وغيره بعده في شفاعة لهم Bai saluna Adam sai a ja tambaya annaba Adam da annabawan da suka biyo bayan sa su zo mana ceci wannan mutane a gidan wuta.
وكل يعتذر Kowanne sai ya kawo hangari ya ce wane mu mu ne za mu je wuta mu fidda wani. Ai ta kanmu ma muke yi ya za a yi.
حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم Daga nan abin da ya tike. Sai a zo gurin manzon Allah. Ana zuwa ya ce ya Rasulullahi صلى الله عليه وسلم mutanen ka ba suna wuta annabin ya ji hankali ya tashi malam yana zuwa manzon Allah bai danna ana ganin sa zaka ji ana ya muhammadahu ya muhammada wayyo muhammadu wayyo muhammadu annabi ya danna ya fada wutan ya ce a zo a fito min da su a fito da su wanda zai yi haka a gidan wuta bayan an shigar da kai a fitar kai sai wannan annabi namu ai fa lahum sai Allah ba shi ceto fa zalika فذلك لمقام to المهمود wannan shine maqamal mahmuda a lokacin da uwa ko uba yana ta kansa ba ta kai yake ba a lokacin annabi yana ta kai kai jama'a ya kamata ku so manzon Allah صلى الله عليه وسلم a maza da sansa abin da zai mana iyaye ba za su yi ba ko ko iyaye ko malami babu eh yasa ake so ka so annabi fiye da kowa eh a wannan nan zai mutum ya fita kai ka gwada nan duniya dai a nan duniya an yi rumunwa an yi kame radadadada an bi ku da mota ɗan kare ana jefa ku a mota ta ka ta ƙaba aka je aka maka ku a kurkuku malam aka ce ba ba san ma inda aka kama ku ba aka mu- aka lakkana muku alaƙaƙai aka sa muku wani suna wanda bai dace ba an kulle ku malam can aka ce ga wane a zo a fidda ruwa kai wanda ya zo ma kulle hila Allah duk wanda ya zo nan ma faɗawa za a yi aka je gun gwamnan ku aka je gun wane ne duk ya gagara malam wani naka ya fito ya zo ya tsaya ma a nan gurin ya ce yaya a banke gidan ya shiga ana ce a duba laifin su ya ce kai da Allah fito da su duka fito da su ku nawa ne ku ɗari uku ne a fito da su eh to ai ranka dai baka ji laifin ba ya ce laifin me bayan na ce a fito da su me laifi ba su da laifi su ne ma aka cuce su za su bi kadin su eh ba maganar laifi ba suna da haƙƙi ma sai an bi kadin su aka fito da kai malam gaba daya kaga doguwar motar nan Lazirio ta zo ta fata mutumin yana cewa ku shiga kamar ku ɗari uku aka ɗauke ka ya kai ku gidan ku ya baje ku aka fito da singileti mai kyau da riga da wanda yace ku canza wannan kayan aka baka kowa turare mai gungu guda ɗaya tes tes tes tes ka sa ka huta aka ce ka huta aka ce to a kawo fresh abinci a kawo ka ce aka zuba ma abinci plate ɗaya ka dinga ɗaukar nama kana ci nan ga lemo nan ga ruwa jama'a bayan ka ci ka kohi ka yi wanka sai ce wai ina ne garin ku ne ka ce ni ka ce ni dan birnin kyabu ne a kebbi kake wa- wa- kai wa ya ce ni ya ce ni daga zaria nake ayi ran kai dai dama na zo garin nan ne sai da lemo wallahi ya kama ni kai ba ya ce ni daga sokoto nake kai ba daga ina kake ya ce ni wallahi daga kamaru ma nake da kamaru ka shigo Nijeriya ikon Allah ikon Allah kai ba ya ce mu mutanen eh, da magaran ne eh, birnin Ta- tawa ko wajen tanis a nan muke a wajen tanis kake da tosannin kudi ya tattara ku ya ce shikenan me sana'a taka ne dibino ne nawa jarin ka dubu ahirin ya ce to tun kaga abin da ya faru a garin nan eh to ga dubu ɗari ka koma gida eh ka koma gida ga dubu ɗari wannan kuma dubu sha biyar kai kuɗin mota eh a yi haƙuri to ranka dai yanzu a neme mu a ba ba nema ya ƙare ya ƙare ba nema a je gida eh kai ma ga dubu ɗari ɗari aka baku ko sai kowa ya ce da direba kai su a sa su a mota sai ka tabbatar sun kama hanya ba komai aka ma haka ko wannan mutum ya ma har ka mutu ka manta wannan kurkukun duniya ne to yaya muhammadin rasulullahi wanda zai fidda kai a kurkukun lahira ya kamata a so yi fiye da yadda aka so shi mu je gaba kaɗan na'am وذلك المقام المحمود wannan shine maqamul mahmuda ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا to ومجاهد ya zo daga wannan sahabi shi ma ya ji daga mujahidin yana cewa mm, وذكره علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال جابر بن عبد الله يزيد الفقير سمعت بمقام محمد يعني الذي يبعثه الله فيه yace kaji wato jabu dan abdullahi al-ansari yace li yazid al-faqiri yana ga yazid ibn suhaib al-faqiri yace sani da naji bi maqamil muhammad dinnan yani alladhi yab'athuhum lahu fihi ne maqamil mahmuda Mm.
قال قلت نعم yace kwarai haka yake Mm.
قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج يعني من قال النار jabir yace fa innahu maqamu muhammadin matsayin wannan annabi namu al-mahmud da kaje allazi yukhriju bihi man yukhriju shine wanda zai fita wanda zai fita ya nemi nan nar annabi ya banka ya fada wuta malam idan aka aka aka- aka yi ga wutan nan fuskan kowa ya soye Hmm, ai kurin sai ka gani bala'i ya kai bala'i annabi ya fito da wannan ya fito da wannan mala'iku suna bi suna ya rasulullahi Allah ya rantse sai ya cika jahannama nan yanzu rantsuwan da Allah ya ma kafar masa ko sauraro Allah annabi ba zai ba sai ya fito da kowa sai a kai ku ruwan salsabila da zanzabila a fara wanke ku ina ai kun kone ai sai da wankewa eh a sa mutum a wanke a fidda yi a wanke daga nan ka fara haske eh za ka je kuma nan a rubuta jahannamiyu eh wannan yan bursuna ne yan tattun bursuna ne an yanta su eh, to yi ne kuma sai a kai kuka gurin Allah ba an buɗe ya rasulullahi yan aljanna in an aljanna ya ganka wane kai a ya wuta ka fito da kai dama ga ya rubuta nan a ci wa amma ka sha wahala ka ka ka ka kana aljanna ma sai ka ji kuma wannan gorin ba daɗi ba daɗi to yi ne sai su yi kai kuka gurin Allah kuma yi kenan sai a sa su a wani kogin a wanke sai ka ga wannan ta shafe kowa da kowa daidai eh na zo aljanna kana zane da za ka iya kana miliyan aljannan annabi kake so ka gani eh Allah baka je ba dan shi ba da ka nutsi a wuta eh ba dan shi ba da ka gamu da talautin abadan abada wanda ba yankewa eh shi kuma gidansa yana nan a jan- a jannatu adani eh nan nan annabawa da bayan Allah za su je daga nan aljanna ka nemi zuwa gidansa a ce za ka je ka ga manzon Allah ka je ka gan shi ba dan shi ba da a wuta za ka dawwama ya rasulullahi barka da lafiya lafiya maza alhamdulillah mun zo ganin ka muna godiya yace kai kai ba komai an gama ai an gama ya gama kana tsoro kar aljanna ma zo ko za a fidda kai yace ba komai ya kare ya kare ai shikenan ai Eh, a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah ba komai kullum godiyan ka koma gidanka kuma sai kuka in ka zo gudansa sai kuka ka tuna da ranar da ya maka rana amma rana ranar da ba wanda ya isa ma a duniya ya ma wannan rana eh shine sai ka zo ganin sa kana zuwa ga annabawa ga siddiqai ga shahidai ga salihai Eh, duk na zo ganin annabi ka zo ka ji daɗi a ranka eh an jima kuma za a koma ku yi misali ku gaisa ku ce zan koma gidanka kai ma can sarki ne in ka koma Eh, amma a nan fadan jiya ke duk annaba a lahiran ma yadda ake masa a duniya tun ma ka ake Mm, tun ma ka ake kafin ya fito a gidansa annabi ya kai dubu ɗari da ashirin sun zo gidan jira manzo Allah ya fito a ce yana gida aljanna fa kenan ya fito yana gida Eh, fikirin ɗinsa kuma ya fi duniya sau dubu Eh, yanda za a gana da mutane ba irin wannan ƙananan ɗakin irin naku ba haka su ne masu duniya manyan fikirin an girka masa an sa kujera na zinari ga shimfiɗan zinari ga azurfa ga dibaju ga lu'ulu'u ga zabar jadi ga almaski yana tashi eh kaga kujeran annaba an girka masa ya zo ya zauna annaba ya zai fito in zai fito karfe tara manzon Allah idan ya danno ya fito kaga annaba sun zo sun baje aljannan ana zaune an zo fada da sai kai ya kara dari kana zaune wannan hira ta duniya da muke kuma ita za ku yi dan wannan karatun sai ka tambaya eh a wanda suke dai dan sallah zai ji amma akwai manya yi mahabbaran rasulullah alfarman manzon Allah da mu je gaba kaɗan na'am wa zakara hadisa shafa'ati fi ikrajil jahannami to ga ji da na gaba da maganar hadisin shafa'a ikrajil jahannami duk wanda aka fada da sunansa jahannami eh za ga an rubuta wani jahannami ne wani ya dan dade a can faujan faujan minan nari ala hadin maratabar fujjar yanayin darajojin mutanen haka wanda zai kara dubu a wuta wani zai dari biyar wani dari biyu eh iya abin da kai ya dade wanda za a yi wa ana anas radiyallahu anhu nahawuhu kuma ya zo daga alal misalin haka nan wa qala fa hadha al maqam al mahmud alladhi to wu'idahu wannan shine matsayin maqamul mahmudu allazi wa idahu wanda Allah ya wa alƙaurata wa fi riwayati anas wa abi hurairah radiyallahu anhuma wa ghayrihima dakala hadisu barihim fi hadisi bar qala sallallahu alaihi wa sallam Gaba sallallahu alaihi wa sallam yana cewa يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون أو قال فيلهمون eh, Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe gaba ɗaya kowanne kuma sai a musu wani ruwan yace za a kimsa musu فيقولون لو استشفى إلى ربنا Eh, sai su ce dama za a nema mana ceto a gurin mahaliccin mu ومن طريق آخر عنه ما جنات بارهم في بار a wani ruwaya da ba wannan ba kuma har ila yau min da rigil akaru majjabaru wallahi mutane sai sun cudana naman jikin wani fa sai ya shiga jikin wani وعن أبي هريرة رضي الله عنه na'am وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون wallahi a ran nan idan an kusantar da rana a ran nan mutane sai a bakin ciki sai sun kai matsayin da ba za su iya jurewa ba ba za su iya dauka ba amma ya zama dole shi ba mutuwa a ran nan فيقولون ألا تنظرون من يشفع لكم sai su ceto jama'a a duba mana waye zai je nema mana ceto ne فيأتون آدم فيقول فيقولون أنت آدم أبو البشر خلق الل- خلقك الله بيده ونفك فيك ونفك فيك من روحه to za a je gun annabi adam a ji a kai kuka dai وأسكنك جنته a masa wannan yabo وأبدل لك ملائكته kai ne wanda mala'iku suka gaishe ka وعلمك أسماء كل شيء kai ne Allah ya sanar da kai sunan komai اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا
jaje ya adam ka nema mana ceto mana baka ga halin da muke ciki mu samu hutu na'am ألا ترى ما نحن فيه Mm.
فيقول إن ربي غرب اليوم غربا لم يغرب قبله مثله kaji sai ya ce ai ai ubangijin mu yayi ne uba uban da bai taba yin irinsa ba ko ba zai kare yi a bayansa ولا ba يغرب بعده مثله na'am ونهاني عن الشجرة Sharafi ma نفسي sai ai نفسي ya hana ni ga itaciya kuma kaddara ya biyo ta kaina Mm.
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح Eh, ku tafi zuwa gugun wani na matan da kun nema ku je gurin annabi nuhu yana gaba da ni na فيأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل النرن ya je gurin annabi nuhu a ce kai ne farkon manzo ga ma'abuta kasa Mm.
وسماك Allahu الله عبدا abdan شكورا shakura kai ne Allah ya ambace ka da bawa mai yawan godiya Mm.
ألا ترى ما نحن فيه ba ka ganin halin da muke ciki ألا ترى ما بلغنا yanzu ba ka ganin yadda muka kai matuƙa ألا تشفع لنا إلى ربك yanzu a he ba za ka nema mana ceto gurin ubangijin ka ba annabi nuhu Mm.
فيقول إن ربي غريب اليوم غربا لم يغرب قبله مثله ولا يغرب بعده مثله نفسي نفسي shi ma ka zai faɗa na'am قال في رواية أنس رضي الله عنه na'am ويذكر التي أصاب سؤاله ربه بغير علم to zai faɗi wannan tambayar da yayi ga ubangijin sa da da da muka gaya muku ita وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه ya zo daga ruwayar Abu Hurairah yana cewa وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي ya ce wallahi ina da wata addu'a da nayi wata izuwa ga mutane na اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله izabu ila gairi اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله نعم فيأتون إبراهيم مم.
فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض kai ne annaban Allah ba kai ne badaɗayin Allah a bayan ƙasa Mhm.
اشفع لنا إلى Ya ربك Allah ma mana ceto gurin mahalicinka ألا ترى ما نحن فيه yanzu ba ka ga halin da muke ciki فيقول إن ربي قد غرب اليوم غربا فذكر shi ma مثله zai faɗa haka Mhm.
ويذكر ثلاث كلمات نوسي نوسي لها Ai, zai ce ba ni ne da wannan rana ba Mhm.
ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله
ba da banza ba ku je wurin annabi Musa shine suke ganawa da Allah Mhm.
وفي رواية وإنه عبد أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا a wani ruwayan zai ce shi ne wanda Allah ya ba ya taura Allah ya gana da shi kuma Allah ya kusantar da shi suka suka yi sirri da Allah قال فيأتون موسى فيقول لست لها kuma ne Musa an je gunsa sai faɗa haka yace ai ba ni ne da ita ba ويذكر التي أصاب وقتله النوس نوسي نوسي gaji ku dan matsa gaba baki sun zo za su yi go na'am ولكن عليكم بإيسى فإنه روح الله وكلمته walakin ba da banza ba mu ware ku je gurin Annabi Isa eh na- in Annabi Isa dan na mana Maryama nafsi nafsi na'am نعم فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى sai su je gurin Annabi Isa Mm.
فيقول لست لها Ah, zai ce ba ni ne da ita ba Mm.
ولكن عليكم بمحمد عبد- ولكن عليكم بمحمد عبد غفر الله له ما تقدم وما تأخر ya ce to ku je gurin wannan annabi na صلى الله عليه وسلم.
kudin sai ka ce shine wanda Allah ya yarda da shi مم.
haka ake faɗa na'am فأوتى فأقول أنا idan an لها
je gurin annabi zai ce ni ne da ita wannan rana ni ne da ita Mm.
فأندلق فأستذن على ربي annabi zai je neman izini gurin ubangiji zai yi sujada Mm.
فيؤذن sai لي Allah ya wa annabi izini فإذا رأيته وقعت yayin da ساجدا annabi ya ga zaki an yaye masa tajalli الله أكبر وقعد ساجدا sai annabi ya faɗi yana mai sujada a gargashin al'arhi na'am وفي رواية فآتي ذات العرش فأكر a wani ساجدا ruwayan ya ce sai in je gargayin al'ari na fadi ina mai sujada Mm.
وفي رواية فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها
kuma in tsaya gabansa na masa yabo irin yaban da ba wanda yake da iko yabo Allah da wannan har ya sai annabin namu na'am إلا أنه يلحمنيها الله ai ni dan ma sai da Allah min ilhama Mm.
وفي رواية فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتاه على أحد قبلي kuma a wani ruwayan Allah zai buɗa masa godiya ta kyakkyawan yabo wanda ba ba wani a gabaninsa ba Mm.
قال في رواية أبي هريرة رضي الله عنه Mm.
فيقال يا محمد ارفع راسك سلتودا a wani ruwayan sai a ce ya Muhammad da ganka sal roƙi da abin da kake so to da mun baka in ji Allah Mm.
واشفع تشفع nemi ceto za mu baka ceto a sanadiyar ka فارفع Rafi, راسي annabi ya ce sai na daga kaina فاقول يا ربي امتي يا ربي امتي صلى الله عليه haka annabi وسلم zai ce ya ubangiji al'ummata al'ummata ya ubangiji abinda annabi zai roƙa ba kansa yake roƙa ba mu yake tunawa na'am فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة Bayan Allah ya ce to ka zo ka yi gada al'ummar taka wanda babu hisabi a tare da su in ka zo ta kofar dama ka yi gada su aljanna na'am وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب kaji in aka yi gada al'umman annabi ta kofar dama sauran mutanen kuma da haka a gama su ta wata kofa shigar da su haka za a yi a lahira eh a nan ma wata daraja Allah kofar da al'umman annabi za su yi ga aljanna daban yake eh daban sauran mutane kuma sai ko aljannan za su yi gaba ta wannan kofar bane eh saboda ai kofar kala kala ce yanzu nan daga jana cewa bila ba zan ganin ka yanzu nan ana sa akwai kofar da za ka je ku gana da shi ba magana kofa ce don ka zo nan kurin da balawala kurin sai a zunga kayi inda ana son shigan naka ba sai ta inda ake wannan tsare-tsaren ba akwai ta inda za ka shiga akwai inda za ka shiga ne ai kofar sarki ta fi nan ai duk inda ka jance sarki ne wane katataccen sarki akwai inda zai gana da mutanen sulwa ai ba ka gani idan a banki an ce an tashi na na gabtori ne ya zo da zo na ku bude masa ya zo nan zo nan da Allah na gabtori jama'a masoyinmu ne a kano ina mun kwatance a banki ba banki ba ana layi ba ba ana bin layi ba ana karban kuɗi wahala kake sha wane mutum kana da biliyan ɗaya inda ka yi magana ka je gurin manaja ka gani kana zuwa duk wannan rubun da ake ko gobe ka gwada an ce ana bin layi ana karban kuɗi kana zaune wani zai zai karɓi miliyan goma ya tafi kana layin daga hannu sai a ce kewaya ta baya kewaya ta baya ana zuwa sai a bude ba maganan girge kudin sai a dauko miliyan goma nan kuma da kyar a baka dubu ɗari sai a bashi kai awa biyar minti biyu zai je ta ya fita eh wani ko ba ma hakan zai ba in yi waya kudin za a kai masa eh to haka annabi sallallahu alaihi wasallam eh duk mutanen da suke mutanen annabi alahira a shiga aljanna ma sai kun ga girmamawa ta kofar da za a sa ku ba nan ake sa wasu ba eh a nan ma za ka san lalle ko a ciki ne kana da daraja wanda ya ga ta wannan kofa mala'iku suna kallo ai su wa aka sa ta kofa wanda suka yi ga ta nan a aljanna ma darajar su kuma daban yake eh an kar kai ga ta kofan ai wani nuni ne wanda ya bi ta nan al'umman annabi ne kusan matsayin sa to sun sa ido SSS da DSS da ICCC da EFCC Muhammadu Rasulullahi sa ido sun gani Allah ya yarda alfarman manzon Allah kan su wa Allah godiya mu sake wa Allah godiya Allah ya mana daraja alfarman wannan annabi namu na'am
walam ya zakar fi riwayati an hadha al-fasl amma wancan ruwaya ba ambaci wannan ba wa qala makanahu thumma ushiru sajidan fa yuqalu li ya muhammadu a wancan ruwaya annabi ya ce na fara sai a ce ya muhammadu irfa ra'saka wa qul yusma alaka duk abin da kake so ka karbaya mu baka kuma kai ta faɗa muna sauraron ka wa shafa'atu shaffa eh ji ai ce to yake so Allah ya ce an baka wa sallatu da eh tambaya mu baka fa aqulu ya rabbi ummati ummati ya annabi ya ce ya ubangiji al'umma ta fa al'umma ta fa
fa yuqalu inda lik faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min burratin aw sha'iratin min imanin fa akhrijuhu fa andaliku fa afalu eh faman kana ga ga masa ce da hi to ka dabi faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min burratin duk wanda a zuciyarsa akwai kwayin imani na alkama ko ta sha'ir na imani to sai a gaya annabi ya ce fa akhriju ka fitar da yi fan dalaka na fa an daliku fa afalu sai annabi ya je sake fitarwa a gidan wuta ya dangare da yawa fa na'am thumma arji'u ila rabbi annabi ya ce sai na koma gurin mahalicci na fa ahmaduhu bi tilkal kuma ya mahamid sake wa Allah godiya da irin wannan godiyar Mm.
wa zakara mislan awwal aka faɗi misalin farko وقال فيه مثقال حبة من كردل قال فأفعل ثم أرجع ko da kwayan gada gine na imani zai fitar in ya fitar kuma ya sake dawowa Mm.
وذكر مثل ما تقدم Mm.
وقال فيه من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من كردل فأفعل shi ma wannan haka za a yi in ya je wanda zuciyarsa akwai imani kankanuwa kankanuwa kankanuwa kai ko kwayan zarra ne Allah ya ce ka je ka fitar na'am وذكر في المرة To, الرابعة a marra ta hudu kuma sai annabi ya ce فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع لك a ce daga kanka ka tambaya mu baka in ji Allah Mm.
واشفع تشفع eh kuma ka nemi ceto sai a bayi na'am وسل Da, سودا roƙi mu baka ya Muhammadu فأقول يا ربي ذلي في من قال لا إله إلا الله ta annabi ya ce to Allah mun izini a cikin wanda ya faɗi la ilaha illallah yugo me matsayin sa na'am قال ليس ذلك إليك Ya- ya manzon Allah ya manzon Allah wannan ba gare ka yake ba masu la ilaha illallah bar mun su inji Allah yace ka bar mun su na'am ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله
walakin ni ba da banza ba Allah ya ce wa izzati na rantse da buwaya ta inji Allah wa kibriyai da girmamawa ta ɗaukakan matsayi ne irtifawu matsani wa azmati ya ce ya rantse da girmansa wa jabriyai Allah ya rantse da allantakansa yi ne jabriyai allantaka eh in ya karya ba wanda ya sai ya karya sai yi ba wanda ya sai ya dora sai yi eh idan ya karya ka aka ce baka da ko zizi duk duniya ba sai zama ma kuɗi ba shine kada zai mai da kai mai kuɗi idan ya ɗora kariyar ko ba mai karyawa shine allantaka na rantse da allantaka na inji Allah yake cewa wa azamati wa jibriyayi la'akari janna minan nari zai fitar daga wuta man qala la ilaha illallah khalisan wanda ya faɗi la ilaha illallah da tsarkake zuciyarsa da imani ومن رواية قتادة رضي الله عنه قال فلا أدري في السادسة أو الرابعة ko ana uku ne ko ana hudun ne فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ya jari ya ubangiji a wuta ba ba wanda ya wanzu sai dai wanda qur'ani ya tsare shi أي من وجب عليه sai الخلود dai wanda dawaba ya wajaba gare shi وعن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد وحذيفة رضي الله عنهم مثله قال فيأتون محمدا فيؤذن له وتأتي الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط kun ji fa jama'a daga nan idan aka yi wannan tsarin fa ya tuna muhammadu fa ya zana da wata til amana warra yi ne bai kuma ni jambayar siradi haka yake nan amana zai zai tsaya damar siradi nan zumunci zai tsaya a gundun siradi sai kawo kai za ka wuce in dai kawo siradin nan ka ka tsallaka wallahi sai dai kana rikon amana eh amana ko na magana ne mutum ya ce ma wane ga amana magana amana ne ka ce ba zan ɗauka ba wannan maganar da ya ce amana ne ka gaya wani to amana kowa ya ce amana amana sai ta ci shi shi ne wannan magana in dai ka ce amana wallahi dallahi kana tafiya akan sirati sai ka faɗa wuta kar ka ci amana cin amana kala kala ne in muka je akan cin amana nan sai mun kwana mace da Allah aka baka aure amana ce ka daina barinta da yunwa sai ka daina gallaza mata ba ba ta da iyaye ba ba kai ka yi ta ba Allah ne ya yi ta saboda haka haƙƙin da yake kan matarka ka kula ita kuma kar ta ci amanarka eh yadda aka ce ta zauna zaman aure ta zauna kar ta yi ratse kai kuma da matarka kar ka yi ratse in ka yi ratse ma ka ci amana a nan ma na ɗaya kenan abu na biyu wani ya baka kuɗi ka ajiye masa kurin kamar da yi ganima ka cinye cin amana ne cin amana ne na biyu mutum ya baka wani kaya ka rike cin amana ne ba fa abin da ba a cin amana tela a bayi dinki na kaya a ce ga yi ka ɗanka wai har wani guntu ya ka ɗauka kayanka ne ai ko baka aka yi ko masu kayan duk sun baka ba ka ɗauka ba saboda mai yiwa akwai wani guntun yadin wani sai ba ka ɗauka kurin wannan ya baka wannan ya baka yadin nan sai ka ɗauka mai niƙa a inji kana niƙa garin mutane ya zube ka dinga buɗe kan inji da gangan kana ta tarawa kana ta tarawa ko za ka ba dabbobin kayo gurin ne ya kaikai kai baka iya gyara ba ka baka iya gyara ba mana hamadu ba da kai ne ke ba sai a gyara yau to ina ruwanka wannan gare garen da zai lide na mutane wallahi sai ya saka a wuta yau ka isa kayan ka ne ai ba zai yi ba ba zai yi ba kayan mutane mutane ne dole abin da za ka yi sai ka ƙure ƙarfinka da tsoron Allah eh wannan sai ka auna nukan nan da kai ya saura fara da naka nuka eh mutane su ke mutane wa ai garin da mutane ne kai ne injin baka da gari kyar sai ka nuka kwano uku a nukanka wanda ya saura naka ne to nan gaba ka nuka na mutane a kai nan gaba ka nuka in ka gama nukan in ka zubar to sai ka dauka naka ne amma a kurin sai ka ce wai sai an dauka mutane yanzu nukan gida ma haka ake in ana nukan gida aka yi aka yi na ƙaryan ɗai na wane ne ba ruwanka tun da injin ka ne sai ka je ka sayo ka je ka sayo gidan kwano biyu ka naka naka ya zuba ya to nan gaba ka naka na mutane akai in ka tayi ka wa- kunce naka ne bai wa Allah wayo to kar ku ci amana kar ku yadda a boye a ci amana kana zaune da makocinka ka nemi matarsa ba tare da wani dalili wai kuma ka zo ka ce wai ni zan shiga aljanna ta ina ka ci amana yi kuna zaune da mutum Allah ya ma baiwa ko na maita da boye ka a ce wannan yaro ba shi da baki ka cinye ni baran baki nake kama za ka je lahira za a gamu da baki yayi a boye kai ma bakin naka za a rike shi Allah ba zai yarda ba kuna haka a boye kana amfani da baiwar da Allah ya baka baiwar fa dan ka taimaki al'umma ne idan ka ga cuta a jikin mutum ka cire akan gaskiya ka tsaya aljanna za ka aljanna za ka to amma kana hayin ce kado wannan yaro jariri ka cinye wai baya magana to Allahnsa baya magana ai baya yi Allahnsa yana yi cin amana sun fi sun fi sun fi da yawa wallahi duk wanda yake da cin amana kana bin siratin ya maka haka to in ka rike amana haka zai tallabo ka in in anan kana sada zumunci haka zai tallabo ka haka haka haka sai ka wuce amma kana cin amana daga ka zame wallahi wuta za ka fada ba ka rike zumunci in ka zame wuta za ka fada sai da haka kana haka ko tafiya ne a kafan ka karu ba ai ba da kafa ɗaya ke tafiya ba in ka daga wannan ka soke wannan ka daga wannan ka soke wannan ko keke ake tuka in wannan zai danye sama wannan yayi kasa wannan yayi sama wannan yayi kasa to in ba da rike amana da sada zumunci ba aljanna zai wahala to wannan amana ne tsakanin mutum da mutum ina amana tsakanin bawa da Allah inna aradna al-amanata zaka ja mana na'am إنا أردنا الأمانة والسم...
على السماوات إنا أردنا الأم- إنا أردنا السماوات والأرض والجبال فأبين أن يهمنها وأشفقن منها وهملها.
وهملها الإنسان إنه- إنه كان ظلوما جهولا Allah mun buduro da amana ga saman bakwai da kasan bakwai da duwar wasu ba a fashe wallahi sai da suka ji tsoro an yi halin na haka dauka wanda ya runguma amana gaba ɗaya al-insan fa hamalaha al-insan mutum ya dau amana sallah lokaci biyar amana ne azumi amana ne zakka amana ce ta Allah aikin hajji amana ne na Allah ka shaida ba zargi mun bauta da gaskiya sai Allah amana ne in an tambayi amana tsakaninka da Allah za a tambaya yaya amana tsakaninka da Allah ya amana tsakaninka da bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam akwai amana tsakaninka da shi ka girmama 'ya'yan gidansa illa mawaddatan fil qurba Allah ya ce ga ya annabi ya ce zan bar muku amana ku kula min da 'ya'yan gidana in ji annabi ya ku kula da alqur'ani wa ikrati wa ahli baiti ku kula min da yarana bayan na bar duniya kar ku ci amanan iyalaina kar ku ci amanan 'ya'yana ku rike qur'ani shi kuma za a kuma tambaye ka amana tsakanin annabi da bawa amana tsakanin bawa da bawa amana tsakanin Allah da bawa sannan a tambaye ka amana a kan karan kanka eh kai din amana da Allah ya baka ka rike in Qur'ani Allah ya baka ilimi amana ne kai aiki in ilimi Allah ya baka amana ne ka ka sanar da yi in kudi Allah ya baka amana ne ka ba hanyar alkhairi da yi in hankali Allah ya baka amana ne ka faɗi gaskiya idan sarauta Allah ya baka amana ne ka yi adalci to wannan ranan in za a shiga aljanna wa'annan amana ba su zo mutum zai dandana kuɗin sai dai wuta za ka fice kar ka yadda a duniya hausawa sun gama magana fa wannan magana ita ce kowa ya ci amana amana to wuta ce ai shine fada wuta ita ce amanan sai ta ci shi to kar ka yadda ka ci amanan wani ka je lahira da cin amana aljanna ba za a shige ta ba yasa aka shimfiɗa sirati yayi ai ai mizani ne eh a nan an jarraba mu da jinya da rayin lafiya don mu haye to a lahira jarrabawan Allah siradi ne eh shi wannan ba dama annabi ya kama ya fice da kai sai halinka eh shi dai abin da zai hau kai ya tsaya Allah dai ya kiyaye min al'ummata Allah kiyaye su salimi ummati salimi ummati Allah ya ce wa in minkum zaka ja mana na'am وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا da ranar yake amana ce sun manu na zillabi na taƙau sai da tsoron Allah wani zarar zalimi na wanda ya zalunci kansa wai ba sai zalimi ne wani ba a ajiye abu ba a mahallinsa ba a zalimu warƙun shawun ila gairi mahallihi duk abin da ka ajiye ba gunsa ba to kai zalunci bautan Allah ma da aka yi wani Allah ai zalunci ne bai kamata a bauta masa ba Allah za a bauta masa duk abin da ka ajiye ba a gurbin sa ba to wannan shine zalunci to na lahira sai ya bada wannan wuta sikelin Allah shine siradi idan kana abu aka ce dan Allah yake yi mutane za su ce ah wane dan Allah yake yi kai kuma ka ce dan Allah nake yi siradi ne wani mai riya ba zai fice ta kai ba munafiki ba zai fice ta siradi ba mace amana ba zai fice ba wanda baya sada zumunci ba zai fice ba ba yadda za a yi in dai kai na Allah ne ka tsallaka ita akan siradi abin da aka yi faɗa gaskiya ce kurum in dai ita aka rike za a fice idan ba a rike sauko za a fada in kai din ka ce ni Allah ya yarda da ni to guce siradi eh ai ai ni mutumin kirki ne kai mutumin kirki ne siradi ne zai nuna kai na kirkin ne kana kallo za ka zo shot mutane kamar kibiya sun wuce ai a duniya sun fika Eh, kuma a lokacin ba wai magana zan daga kafa na tafiyar siradi wallahi daga bangon duniyan gabar ya kai yamma eh ba zai yiwu ba an girka wuta ta zo ta shiga ta tsaya eh jahannama kanan mirzada ba hanya kurin ga aljannan sai an tsallaka gattin wutan jahannama eh Allah aida yana so ba gwajin a k- a mai da ziradin gefe haji aljanna a kusa ga gidan can a nan ka tsaya an gama taro dole sai ka tafi gida ka ce za ka gida ka faɗa wuta ka ƙi tafiya taro ya ƙare za ka zauna garin mutane an sa kafiyo wannan yoyi ba ai wallahi tallahi duk abin da kake ka dinga kuka da kanka eh wannan gurin na rantse da Allah anan za a gwada ka ƙaryan mai ƙarya anan zai take gaskiyar mai gaskiya yasa Allah ya ce yau mai yanfa usadiqina shi da kuma Allah ya ce wannan ranar tana da zikiri wallahi in kaga ka ji dadi yace sai dai gaskiya to da ni da nake gaya muku da kudin duka mu gyara in mun gyara kuma Allah zai mana sassauci muna son annabi muna son qur'ani duk mun ji muna so amma fa mu bi Allah bayan mun bi shi kuma kar san ya zama a baki ya zama yadda muka faɗa a baki a da'awa to zuciyar ma ta tsaya haka amma kurin ina son annabi ina so to kana so Allah ya turo annabi ne dan abota maka haka ne wakilin Allah ne to aikin da Allah ya faɗan baka yi ba shi dama zuwan annabi ya zo ne akan aikin Allah ga aikin Allah ga wanda na yarda da shi wannan shine wakili na duk abin da ya gaya muku bauta mun ni za ku bauta ga wakili na wakilin ya zo ya ce ga yadda Allah yake so ga yadda Allah yake so ga Allah ga yadda Allah baya so kai kace kana son wakili aikin da aka sa ko baka yi ba ko kuma baka yi aikin yadda ya kamata ba to yaya za ka yi idan an dawo zahira kurin shi kenan sai a barka ka shiga aljanna kuma ka kin abin da Allah ya faɗa ai da ba abun biyu ne aikin da aka faɗa za ka kwatanta sai ka girmama wakilin Allah to wakilin za a tambaye yaya ya ce kayi yana da matsala ya ce abin ba yawa kaɗan ne ba sai ya gyara ka shi kenan sai ka wuce eh to nan za mu tsaya da hudu har da minti goma sha biyar goma ma da mai da karatun yake mutusa ai wa annabi salati goma Allah ya ƙara annabi daraja alfarman manzon Allah Allah ya bada lada ina ma da Isa a bahi wannan aiwa annabi salati sha ɗaya daraja manzon Allah la ilaha illallah sha ɗaya da mu da ku duka yadda muka zauna da ku a nan Allah ya tara mu a gaban manzon Allah jama'a karanci fatiha kafa uku uku da naku laifin da namu laifin duk Allah ya yafe mana darajar wannan annabi namu bismillah da kul huwallahu kafa uku uku yabo ga ubangiji jama'a fatiha kafa uku uku malaman da suka